إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وامتداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتاتي به بنظرة تاتي لنا بالسفر kamar da yadda muka goro bayani jiya kuma da are bakasa ya kare shi iblis ya dubi adamu ya ga basharun ne kawai dan adam ne kuma wanda aka kwaba da tabo aka kwaba da yunku aka kwaba da tabo har wanda ya yi wari sannan aka gina shi kaban tukunya sannan aka busa masa rai amma Allah tabaraka wa ta'ala zai busa masa na daga ransa dan adam mai girma ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da yake cikin afafu duk abin da yake cikin duniya wanda zai sanar da Allah tabaraka wa ta'ala ta hanya biyu ya sanar da malamai Allah ta hanyar dalili da burhani ba da wanda ya ba dan wannan dutsen ba shi ya kansa ba akwai wanda ya yi shi shine Allah saman nan ba ita sai kanta ba akwai wanda ya yi ta shine Allah kasar nan ba ita sai kanta ba akwai wanda ya yi ta shine Allah shi wannan sanin Allah kenan da kafa dalili da kafa dalili to duk wani abu da yake cikin wannan alamul kabiri wannan duniya din nan akwai shi a cikin dan adam dan adam shi ma babbar alama ce ta sanin Allah tabaraka wa ta'ala tamrihi mu ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim Allah ya ce zai nuna mana ayatuna ayar kanmu tabaraka wa ta'ala a cikin sasannin duniya da kuma cikin kawunan mu wa fi anfusihim har cikin kawunan din ma hatta ya bayyana lahum annahu al-haqq har sai ya bayyana gare su Allah shine gaskiya a wajen malaman dalili da burhani Allah shine hamamme gaskiya kawai duk abin da ba shi ba ƙarya ne wajen masu gani da tabbatarwa na daga arifai to haka kuma to wannan ɗan adam kenan haka kuma yanda su kuma alfai za su ta tafakkuri ga ayoyin Allah tabaraka wata'ala har su san Allah tabaraka wata'ala yanda ya kamace shi da ya dace a san shi da haka za ga waliyai suna yin siyaha da annaba duka suna yin tafiyoyi a shiga dajijjika a shiga kaza kaza don su kallo zuwa ayoyin Allah su shiga garuruwa su shiga ba wani wali sai kaga yana da siyaha yana da tafiye-tafiye duk da yanzu shehu ya sauƙaƙa abubuwa alhamdulillah duk abin da zaka samu a tafiye-tafiyen Allah ya kawo abin tsawaitu wa sahaltu kana zaune a gida zaka iya samu amma mutum yana da hali yayi din don ya ga wa'ina ayoyin Allah cikin daji don kuma su yaɗa zikirin Allah a ko'ina birni da ƙauye daji da abubuwa to su ma wa'annan din shi ma cikin ɗan adam duk akwai wannan abu dama wannan tun daga suratul ra'adi da muka faro ayoyi ne Allah ya ta gaya mana halittar sama halittar ƙasa halittar abubuwa wanda za su sanar da mu Allah tabaraka wa ta'ala je ga baki ɗaya kuma ya ce ga masu hankali ga masu tafakkuri ga masu haka dai aka yi tahowa har kaɗan muka yi maganar iska aka yi maganar ruwa aka yi maganar tsawa aka yi maganar ara hadiri da yake aka yi maganar abubuwa duka baki ɗaya yanzu kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zo ya da mana magana kuma dan adam basharan dan adam malamai suke cewa abin da yasa Allah ya kama basharan saboda Allah ya yi mubashara Allah ya aikata shi ba tare da wakilcin komai ba Allah shi da kansa ya gina shi tabaraka wa ta'ala to wannan dan adam kenan duk mun duk mun faɗi wannan cewa duk abin da za a yi sai dai shi dan adam Allah tabaraka wa ta'ala ba zai ce ka kura wani dan adam ka dinga tafakkuri a ciki ba dan wani abu daga sha'awa zai zo amma ya ce ka kalli rakumi abala yanzuruna ila libili kayfa khuliqat ka kalli raƙumi ya aka halicce shi ya shi wannan sha'awa ba ta zo ba amma kai kuma na adam din ka yi tafakkuri cikin kaunin ka yi tafakkuri cikin kai kanka kaunin kanka da baki ɗaya malamai su ce ita kaunu ita ce alamul kabiri dan adam alamul kabiri duk da muridin bin arabi ya tafi kuma a nasa kaunin ce alamul kabiri shi kuma dan adam alamul kabiri saboda Allah ya ce ma sama bata ishe shi ba ƙasa bata ishe shi ba amma zuciya bawansa zuciya bawansa mumini ta ishe shi kaga yanzu lalle bawa abdu shine alamul kabiri wanda hamdi ya iya isassa tabaraka wa ta'ala to wannan kenan duk gaba daya afaku abin da yake cewa afaku ma karaja anka duk abin da ya fita daga wajen ka alamul kabiri kenan tun daga farshu ƙasa da za a yi haka a taɓo ruwa ƙasa ɗin nan mai taushi arshi kenan haɗi zuwa arshi haɗi zuwa al'arshin Allah da abin da yake bayan su duk da baki ɗaya ma sannan kuma in an shige arshi kuma in an shige za a je alamu mujarrad alamu tajrid tun daga kursiyin ma da arshu da sidratul muntaha da aka soma wannan wa'annan ba daga nature aka yi su ba ba wata illa ma'ana nature da aka samar da su kun fa yakun da su wannan ana ce musu alamu tajrid kala taqu min kullu ruhin mujarrad da shi yake alamu tajrid kenan ne ta ta ga su biyu akwai abubuwa halitta akwai wanda da ne ta aka yi sai da aka haka kaza kaza akwai wanda kuma ya tuku daga ne ta din ma duk gaba gida to wannan duk zaka samu cikin dan adam ambusu kuma kawuna kuma shine cikin kowane dan adam ma da kalafi ka abin da ya shiga cikin ka dan adam din nan insanu sai insanu malamai zahiri suna cewa abin da yasa aka sa wa dan adam insanu dan adam saboda mantuwarsa dan adam mantuwa ce da shi yanzu yanzu ya manta yanzu gashi daga zuwansa daga wajen Allah ma sai ya manta alƙawarin nan na alastu bi rabbikum kalubale sai wani kafiri sai an musulantar da shi sannan ya tuna wannan musulmin ma sai an tarbiyantar da shi sannan ya tuna wannan alƙawari na bale din kuma sai ga ashe bai manta ba kawai sai ya fasari ya sani dama ya sani da qur'ani yake cewa waskur waskur waskur waskur tina tina tina wanda bai san abu ba zai tina ba kwata kwata in dama baka sani ba amma kuma ka sani ka dan manta sai ka tina to malamai suke sa saboda mantuwa dan adam dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace shi insani wasu kuma suka ce a'a i saboda mantuwar babanmu wala kad ahinna ila adamu fa nasiya mun yi alkawari zuwa adamu sai ya manta walan na jillahu azma bu samu dama niyya a gare shi ba sai ya manta to dan haka tun daga na ake amma allullahi malamai na Allah rabbaniyai a rufai suka cewa duk ba wanda duk ba wannan ne taso ba saboda shi dai dan adam insanu ainul hadrati ne yanda ido yana kallo da wani abu da ake ce masa insanu wannan abin da ido yake gani da shi ba da wannan farin ba ba da wannan bakin ba shi abin da yake gani din yana nan in ka shiga malaman da suka karanci ido za su gaya ma wannan to na abu da yake gani da shi ko ko wannan baki shi ake cewa insanul ayi to shi dan adam shi a hadaran Allah a duk halittan Allah shine kaman abin da ganin Allah tabaraka wa ta'ala shine mahallin nazari idan zaka ga hadaran Allah da shi zaka gani sai ka abu idan hadaran zaka kallo da shi zaka kallo haka Allah tabaraka wa ta'ala ya samu khalifa idan haka aka sa masa insani shi ma wannan suna suna ne mai girma kwarai da gaske insani din nan to da adam din nan huwal khalifat khalifatul lahi ka shine khalifan Allah da adam din nan idan ka kalli zahirinsa abin da aka kwaba shi da shi tabo ne mai yumbu ba kowa bane da haka ma za ka ji wari din a jikinsa ka ji abubuwa sai yayi ta wanke jiki sai yayi ta wanke ambata sai ya yi ta wanke abu don warin taɓan nan har yau yana nan tare da shi sai kaga kamar wani abu ne wulaƙantacce wannan ya sa kafirai suke ganin to ɗan adam kuma ɗan adam da sai ka ganin kasawarsa shi sai dai ko aljani duk wani abu ne kake ake kamar aljani dai wani kamar aljani yayi kamar aljani bai san sirrin da Allah ya sa a jikinsa waye aljani ba bai san sirrin da Allah ya sa a jikinsa waye mala'ika ba ma duk wa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su hidima ga dan adam dan adam ba Allah bane bari a bauta masa amma kuma duk ya tsere halittan Allah tabaraka wa ta'ala shine wakilin Allah cikin halittan Allah tabaraka wa ta'ala to wannan girma ne to rashin sanin wannan iblis shi iblis ya sani hasada ce ta taso to kuma duka duk mabiyansa da ƴaƴansa su kuma sai suka tsara da wauta yawan malami ya hasada ya faɗi wani abu to shi kuma mabiyansa ba zai kula da cewa a'a hasada malamin nan ya faɗa ba ba haka ba ne to su kuma yasa gina kamar malam ya faɗa abu ba haka ba to su kuma yasa gina wa akan da gaskiya ne da gaskiya ne da gaskiya ne da gaskiya ne ba san can asalin irin na iblis ba hasada ce ta kawo ta ɗan adam ya faɗi wannan da haka kafirai ma suke cewa to Allah ya rasa wanda zai aiko sai bashar sai ɗan adam don haka to da haka har yau kuma a cikin musulma duk wanda zai wauta ya dinga cewa annabi mutum ne kawan kwato shi ma ya koma irin wannan ya koma irin wannan magana amma dan ɗan adam ba Allah bane amma kuma Allah tabarak ba kuma wannan cikin ya kawai bane ba wannan taban masnunin bane Allah ya ce wala faktu fi min ruhi na bug- na busa masa ruhi raina a cikin kaga yanzu hadaran Allah ne wani abu ne mai girma na hadaran Allah tunda rabbani ne yana da alaka da hadaran Allah to ko dan wannan ai ka ga kira ina haka ce abu na babanka ne ko wannan matar babanka ce ko wannan yaron babanka ne ko wannan kaza ai za ka kalle shi da- na daban akan wa'yansu shauraye to dan adam kalifan Allah ne Allah ya tabaraka ta sa kal- khalifa idan Allah ya yi magana da taban nan da ƙasan nan da waye sai kaji Allah ya ce inni khaliqun basharan ko khaliqun basharan min tin. zan halicci dan adam zan yi create din abin da tura suke faɗa a a tsago a halicci abu ba shi ai kasar yin da aka yi kuma ba shi bari yanzu in ebo kasar in ebo abu in in faɗa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli kalifancin nan nasa ya kalli ruhin nan nasa da ya busa a ciki sai ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan dau khalifa nan dora akan Allah gashi an dauke shi an dora akan Allah dan ranar Qur'ani yana magana da harshe biyu ba wai canza magana ya ba a'a ya san me yake magana za ka ji ya yi magana da wani harshe ya yi wa ɗan adam magana da wani harshe na wulaƙanta shi da na shi ba kowa bane don ya dawo da shi zuwa ga Allah yana nufin wannan halitta ta zahirinsa wannan halitta ta zahirinsa za ka ji ya yi wa ɗan adam yabo mai na ƙarshe ya faɗa ya ba shi sifofin sama illal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa shi kai baya da kai da Allah suke hannun Allah ne kan nan kuma ya kalli wannan abin nasa to dole in mutum ba shi da wa'annan abu biyu zai ta ta faɗa ayoyin Qur'ani ya ta faɗar abin da wani zuwa kaji ya ce da manzo Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya wannan bashariya dan adam din kenan amma wani wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim haka su ma annaba wani gurin suka kalli bashariyar nan sai su ce su ba kowa bane su ka in suka kalli wannan abu kuma kaji sun faɗi girman su da abu to dole wannan abu kowa ma kuma ya san wannan yanzu in dai wannan ruhin na Allah tabaraka wa ta'ala wannan girman na dan adam wanda ya sa ya zama mai daraja in dai ya tafi zuwa ga Allah komai girman wannan jikin wanke shi za a yi a nade shi kawai a je a buɗe ƙasa a sa ko babanka ne ko malaminka ne ko a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ai dai zai rasu haka dai haka hmm? saboda wancan din ya koma inda yake to ba haka ɗan adam sai yanzu ga mutum a kwance ba a gutsuri kansa ba ba a gutsuri kafarsa ba a tsoro amma sai a dinga wani ya tafi ya ban mu idan ya rasu wani ya tafi ya ban mu ashe wancan ruhin wannan girman wannan ɗan adantaka na wannan abun ya tafi ya ban mu amma dai har yau wannan jikin yana da daraja yana da da haka malai suka ce tsahiri ne har yau yana da daraja har yau duk abin da za ka yi wa wancan lokacin yake da rai din nan in kai wa wannan jikin ka yi wa wancan ba za ka zauna a kan kabarinsa ba za ka fitsari kan kabarinsa ba za ka girmama kabarinsa za ka yi komai saboda shi ne hatta hotonsa ma za ka girmama bare kuma ga inda aka sa shi a kan saboda jakar da ta rike wannan abin ne kuma ran ya shiga ya kewaya a ciki tsaraya ne a ciki circulation a ciki to har ya zama shi don haka jikin annabawa da jikin bayin Allah da jikin malamai na Allah da jikin mai kiran sallah da ya yi dan zafin Allah shekara bakwai da shigar da fitintunu irin na zamani a cikin to shi ma ba zai narke a ƙasa ba albarkar wannan tsarki na ran nan da ya da ya same shi ko a shekara nawa ba zai narke ba Tun adam din nan khalifa ne na Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma magana ce in yi ja'ilun fil ardi khalifa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi wa ja'alakum khulafa al ardi kowane ɗan adam na haka kafin jidda shi ake kalibobi ya sai dai kuma musulmi ya fi mumini ya fi mahusini ya fi gashi nan har siddiƙai har annabawa har ulul azmi mursalai har ulul azmi har kuma azo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kalifa ne na Allah inni ja'ilun fil ardi khalifa kalifa ne na Allah a zahiri kalifa ne saboda hadisi ne tararre ne a zahiri ba wani Allah bane kuma a batini saboda kalifan Allah ne tabaraka wa ta'ala mulki da mulku ne da malakutu suka haɗu alamul mulki zahirinsa kalifa ne kaza wannan alamul mulki kenan alamul malakutu ne kuma a batininsa don haka wani wani hadisan ma sai ga yana magana da wannan duk wanda ya ba almajiri ya ba wa Allah duk wanda ya kori almajiri ya kori Allah Allah zai maganganu dai ga suna wanda in ba wanda ya san irin wannan ba sai dai imani kawai ya san dai sahihi ne ba zai taba ba kaza kaza ko ku a shi Allah tabaraka wa ta'ala mai yayin mace yayi wa kansa ma magana irin ta alamin mulki yana sakowa yana kaza yana da tsaki yana da rakumi yana da a duk ba na alamin mulki ba ba wai dan ya hau ko dan ya hau ba a'a yanzu kuma kamar yanda misalin sa zaka gani a mafarki kai mafarki ga wani a ce ma Allah ne akwai masu wannan mafarki kai mafarki ga wani a ce ma Allah ne kaga a sake anan tun da dai aka ce shi ne shi ne amma kuma aka ta ana kasan ba shi ba ne ya saka misali shai to yanzu ka shiga ta hayyuri alamun ta hayyuri kenan to duk wannan alamun mulki wannan malakuti kenan duk da baki da ilimi ne mai likitarwa sai a sai Allahumma ta'ala min huwa shi da adam din nan Allah kullu jam'i duk wani jam'i duk wani dunkulewa wata shi da tarwatsawa duk alamun mulki wal malakuti din ko duk alamun zati din ko da alamin sifa din da alamin asma din ko yana nan cikin dan adam bil haqqi na Allah tarahu fil insan za ka ga cikin dan adam dan haka yazo man arafa nafsahu arafa rabbu duk wanda ya san kansa ya san ubangiji duk wanda ya san ba shi da karfi sai na Allah bai iya ba sai da iyawar Allah bai sani ba sai da sanarwa Allah bai kaza sai inna la yamurukum an tu'tu amanati ila ahliha ma yadda amana duka ji na ne gani na Allah ne magana ta Allah الكلام المتكلم الوجود والقدم والبقاء والمكاء والمتكلم سير duk san wannan na Allah ne shikenan in kamar wanda Allah shikenan sai ka ga ilimi ya bayyana a wajen duk da baki ya haka iyaka na abudu wa iyaka na sai kai muke bautawa haka mun yi amma wa iyaka na sai kai muke neman taimakon ka cikin bautawa ba dan ka taimake mu ba ka daga hannun mu ce Allahu akbar ka yi mana ruku'u ka yi mana sadaka da ba mu iya ba ashe kai ne kawai ba namu a ciki duk da baki da kuma arafa nan so arafa rabba wa huwa hamil al amana dan adam shi ya kau amana zahiri dan amana wannan ta zahiri duk da baki dan aka amince na kakkaci amana in aka baka amana ka kaita ya daidai karfinka da abu da komai badini kuma ma'arifan Allah kila kalifanci na Allah Allah ya bada wannan amana ga sama ta ce ba ta iya إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا فسي إنا تكلم أوقع ألا إنا غير زيادة وأشفقنا من أتكلم أولا كما وي وأنا إنا لا يا الله وعملها الإنسان فأدى يقوك إنه كان ظلوما جهولا فإن لولا ظلمه لما ج... لما عصى ولولا جهله لولا ظلمه لما عصى ولولا جهله لما نسيه ba dan zalincin sa ba da bai sako ba duk adam ba dan zalincin sa da bai sako ba ba dan jahilcin sa ba da mai manta ba dole ya manta ina wani Allah tabaraka da haka adamu da haka zahiri za ka kamar sako ne amma kuma ba ba haka bane to wannan kenan to shi da adam to shi da inna kana zaluman jahula yabo ne zargi ne idan aka tafi wannan amana ta zahiri ce to wannan zagi duk wanda ya tozarta amana azzalimi ne duk wanda ya tona sobarta amana jahili ne in an tafi wannan amana ta zahiri idan kuma an tafi wannan mukamai na hazaratu na hazaran Allah subhanatul uzma ita ake nufi amana din to inna kana zaluman jahula ya bore kamar mu ma muna da wannan yaran tunda qur'ani da da mu yan adam yake yaran mu yanda muke magana dan mu gane zaka abu a ce shegen ya yi abu zagi ne amma kuma ya bore yanzu ba ba zagi ba ne to wannan kenan to fa arkanin rukunan dan adam guda hudun nan kamar da muka faɗa tana nuna zuwa haqa'iqul arba'i saboda mun yi shi a wancan kasafin sai dai a gurguje saboda yankewar kasafin tana nuna haqa'iqul arba'i wa kullu haqiqa kowace haqiqa tana da hadaratul khams din nan ba tana da haqiqa farko tana da hadaratul khams wacce take bi mata da nisabul khams wacce take bi mata da nisabul khams wacce take bi mata da nisabul khams biyar biyar biyar kenan daga hannun dan adam rukunan su ne kafafuwa biyu da hannaye guda biyu kuɗi kenan to za a ga hannu yana da yatsu biyar wannan hannun ma yana da yatsu biyar wannan hannun ma kafa tana da yatsu biyar wannan duk ne zuwa hadaran Allah da shikashikan musulunci biyar rukunan addini din biyar sallah guda biyar sallah guda biyar kalifofi idan ka hada da manzo Allah sallah biyar ahlul bait in ka hada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyar da rukunai idan ka hada su da kuma hakika su gabas yamma kudu da arewa sai kuma aina ma su wallu hakika su biyar biyar biyar biyar biyar dan sirrin da yake ciki to wannan kenan kaga suna da guda biyar to sannan dan adam a kansa gaba ɗayansa kuma kamar al'arshin Allah ne ta baraka wa saboda ita kuma al'arshi ta nannace duk wani halittan Allah kamar yadda bawon kai ya nannace tsarkin dan ya nannace duk wani abubuwa da yake cikin sa wannan jiki nasa na zahiri ya nannace duk abubuwa da yake cikin sa alamu sifa kenan ko to kamar al'arshi ne zuciyarsa kuma saboda ma'arifar da yake ciki da abubuwan da yake ciki kamar kursiyu ne nafasihi numfashinsa kuma ransa kuma kalbaitul ma'amur kaman baitul ma'amur ne wannan masallaci da mala'iku suke shiga su ibada a ciki kiblar ruhi ko sannan yana da hamalatul al'arsh tana da madaukansa guda takwas shi ma yana da wayannan masu daukan jikinsa din nan guda takwas ababuwansa biyu hannayensa biyu jinsa ganinsa maganarsa shakarsa takwas kenan sai aljanna alamul kabir yana da aljanna shi ma alamul sagir din nan aljannarsa hakikan ma'arifansa da Allah da rashin yace wanda ma'arifarsa ta zuwa aljannarsa ta fi faɗi ta faɗi hutun zuciyarsa ya fi faɗi saboda zuciyarsa a nufa take a kushe take to binafsi ko saninsa da Allah saninsa da kansa ko saninsa da ubangijinsa sai abubuwan da yake gani na tajalliyatu na Allah tabaraka wa ta'ala da laqa'iku na ma'arifu na ma'arifan Allah tabaraka wa ta'ala alamul kabir yana da wuta duniya tana akwai wuta to shi ma alamul sagir din akwai wuta hakikar jahilcin sa shine wuta jahilci ya fi wuta ana cewa rashin sani ya fi dare duhu ga rashin sani ya fi dare duhu to jahilcin sa ya fi wuta zafi dan jahilcin ma sai ya jefa cikin halaka ma ya shigo da kuma hijabin sa in zan san ma'arifa din ne hijabin sa Allah innahum an rabbihim yawma idhil la mahjubun summa innakum lasalu in dai akwai hijabi akwai wutar jahannama ita wannan tattalewa alal asida zuciya take ci ba irin wancan wuta ta kafare da kullama na bijar juluduhum badallahum juludan gairaha li yazuqul azab fata take narkawa da abu ita ko wannan zuciya take ci dan duk abin da ya zama hijabi da Allah ya zama ma wuta yanzu duk wanda kuke shiri da shi duniya gaba daya shiri kake da ita ba ka faɗa da ita ba ka damu da ita ba ma ba ka jin nauyinta ba ka tuna ta gaba gida amma ga in akwai wani mutum guda ɗaya wanda ba ka shiri da shi ka fi jin nauyinsa in ka farka daga bacci shi za ka tuno duk in abin da kake ciki makina wane ne makina da za ka yi tuntuɓe ma shi za ka tuno da wani bala'i zai same ka ma so kake ni dai abin da ba na so wane ma ya shi wane ma ka yanzu wanda ya zama ma bala'i ya zama ma amma duk duniya ba ruwanka da ita lafiya kalau saboda wai tana zaman lafiya da ita to haka hijabi kake ta za ka tsarar da komai duk abin da ya zama hijabi ya zama maki to sai ya zama ya zama ma wutar ka kalla inna wa arrabi yawma idin lama ajubu kuma inna hum la salihu sai mala'iku din nan qawahur ruhaniya wannan mala'iku na alamul kabiri da alamul tajrid din ma to sune da karfin ka na ruhi karfin ma'arifan ka da waye har abun zai fito sarari karfin ruhinka da komai yana nan cikin ka amma karfin ruhinka zai fito magana ce babba da haka yan asraru da waye suke yin riyaza har su dinga ganin ruhaniyan har ta dinga tasarrufi da komai karfin ruhinka dan adam in zuciyarsa sai karfi cikin Allah sai ka ga karfin zuciyar nan tasa ya fito sarari yana aikatawa ya fito sarari mun ga malam Musa gidan Ranji rahmatullahi alaihi sabida shi zuciyar sabida kaushinta yar rahamaniya ne sabida kaushinta ba zai iya yanka dabba ba ma ba zai iya yanka dabba ba to da zai ɗauka komai ƙarfin wuƙar ko takobi zai ɗauka kowace iri ce wuƙar in ya ɗora akan wuyar dabba sai wuƙar ta launi sai wuƙar ta sabida zuciyarsa ba ta iya abu ba aikin zuciyar da nasa har ya fito jikin ƙar zuciyar da nasa imanin ka yakan fito har ya tasarrufi da abu sai ƙarfen ya lauye saboda ba zai iya ba an tambaye shi wannan tauriya sai ce a zuciya ta ci ba za ta iya ba sai ji alil harazi a tamatini ya hau irin haka to akwai irin in zuciya ka ce haka in zuciya ta ƙarfi cikin shaidancin haka da ta fito cikin abu sai ga wani in ya shaidancin abin ya mai kyau kuma ya iya wanda shi kuma ba ba shi da shaɗanta a da ka fara sai ka lalace ma sai ka lalace to amma kuma kun ga wani yana yi abin yana a shi kuma nan zuciyarsa har ta karɓi abin tana yi to duk dai abin da zuciya tana ta kan uwa ruhani ko ma'al in zuciyar ma'arifa ce da Allah da san Allah a ciki to mala'iku ne za su dinga tasarrufi a zahiri da abu in shekanci ne da bin san rai da a ciki aljanu ne za su dinga shekanin aljanu su za su dinga tasarrufi a ciki kuma har ya ga abun kurukuru wannan mai sauki ne da yawa kake raya wa kanka tsoro kuma sai ga tsoron a zahiri da yawa kake raya wa kanka tsoro an ce tsoron na akwai abun tsoro da ka shiga tsoron kuma yana ga abun tsoron amma babu yanzu tsoron cikin zuciyarka shi ya fito har ya zo ya ya ma a gizo da ake cewa ko tsoron zuciyar nan naka shi ya fito har ya zo ya ma gizo yadda ka tsoron nan ya fito ya zo ya yi gizo na alheri ma yana fitowa ya haka in kai alheri ne a zuciyar alheri ka ko wajen mai sharri ka zo ka je sai alherin nan naka ya zo ya danne shi ba wani muridi yana tafiya da shehinsa yana tafiya da shehinsa shi kenan sai shehin rashin lafiya ta kama shi sai ya ce to shehu ka zauna a nan zan je cikin gari in nemo ma magani sai aka ce a'a ai sarkin garin nan alzalimi ne ya hana baki su shiga ana kama su a zartar da su sai ce ni dai da shehi na ya halaka wallahi gwara ko halaka dai zan yi na san na biya abin da yake kai shehi ya ce a tun da dai aka ta kaka ta yake a wallahi shi dai kan ya ko halaka ne shi da shehi ya ce to tafi da ya tashi ma ma gidan sarkin ma ya harama da gangadar yana zuwa sarki ya tashi da kan karaga ya rungume shi yaya me ya faru yace malami na da za a ya sa sarki inna lillahi a je a nemo masu ma duk likitoci a je sarki ya gama komai ya dawo sai da shi ya warke shi kenan ce ai haka da mutanen banza da sun hana ni zuwa ka ji mutumin kirki bawan Allah amma sun man mummuna shaida kaza kaza kaza sai shan yace mm wani haka ne ni na je na shiga cikinsa na karɓe ka ba wai shi ne ba ni ne zuciyata himma ta ta shiga cikinsa ta karɓe ka amma yanzu ta shi ka je ka gani ai ya san ka yanzu ka je ai yana zuwa a sarki waye wannan ya shigo a ɗaure shi waye ka fara ai duka ka za ka da da ƙyar aka kwato shi yace kaga himma ta ta shiga shi yasa ake kiran himma annabawa da himmar waliyai ka ce himma ta zo ya aiki a wajenka tana yin aiki mu rabu da wanda bai sani ba ne jahili ne kuma bai nemi ya sani ba ko kuwa ya sani kawai hasada ce da jahilci kaza kaza amma himma da ake neman ta shedanu ma masu bin shedanu ma suke neman himma shedanu ta zo ta aiki a kuma bi ila aga ta zo ta yi aiki da su din Allah ya bada iko bare himma annabawa bare himmar waliye bare himmar bayin Allah akwai wannan tasarrufi ba Allah annabi Sulaiman yana cewa wayyukum ya fi bi arsha waye zai zo min da gadan da aljannin da mutanen biya tambaye su in dai tambaye irin wannan sako ne wannan annabi ya zai tambayi irin wannan duk da shine annabi mai ismal azim mai tasarrufi duk gaba gida to karfin ka na ruhi shine wannan mala'iku da dandanan ka na ma'arifa da haka mutum ya bar wasa cikin lamarin Allah ya bi shi da kyau sai ya ga abin da kyau duk gaba gida ko mahallu akazi ilimi kuma nan ne wajen rukon ilimin ka nan ne wajen rukon fannonin ka sai dan adam din nan yanda alamul kabiri din nan yana da burjai goma sha biyu da shi yana da shi gidan dinansa biyu kunnuwansa biyu ƙofofin hancinsa biyu shida kenan nonunansa biyu takwas kenan gabansa da bayansa wajen fitsarinsa da wajen bayan gidansa goma kenan sai cibiyarsa sai bakinsa burjai goma sha biyu kenan burjai goma sha biyu kenan hillu sauru jauza'u sultanu asadi sumbula mizanu aqrabu qausu jadiyu dalwu hutu sai yanda alamul kabiri yake da kawakibu sayyara guda bakwai din nan wanda guda biyar ne amma in an haɗa su da wata da rana sun zama guda bakwai ɗin nan to shi ma ɗan adam yana da awasul hamsi guda biyar shi ne nisabu yana da kansa yana da guda biyar ɗin nan shaƙa ɗanɗana ji gani shafawa na hannu wannan su ne guda biyar sai sha'awarsa tana da guda biyar sha shi ɗan adam abin da yake so kullum a cikin sha'awarsa ya sha abu mai daɗi ya ci abu mai daɗi ya sadu da abu mai daɗi ya shafa abu mai daɗi ya sumbanci abu mai daɗi to wannan biyu yana so sai baɗininsa yana da guda biyar ɗin nan nafsu aqalu ruhu sirru aksa shine sirru ruhu aqalu qalbu nafsu duke sunan su ne wannan sai zahirin sa yana da guda biyar ya busa a ce bushewar jiki da rukuba a ce jiki ya danyanta kamar da mace ta haihu za ka ji da kofar suna ta ajiye ai jikinta ya danyace dole sai an ta abin da jikinta zai dawo yadda yake da ko sai har zafin jiki sai sanyin jiki sai jini nan likitanci yake ga baki ɗaya dan da an kai mara lafiya za a ga sai likitoci sun auna zafin jikinsa ko sanyin jikinsa ko bushewar jikinsa ko ɗanyantakar jikinsa kun kuma duk wannan ba sai an ce to a kwashi jini sai an kwashi jininsa sai da an duba wannan to nan duk likitanci yana nan sai nafsunsa ita ma tana da guda gaɗi nan amma rasu bisu'in lawamatu mulhamatu zakiyatu mutma'innatu duk an yi bayanin sa a baya cikin suratu yusuf to wannan sune hawasul khamsi idan ka hada su da nutuku magana wal aqlu da hankali sun zama bakwai kenan sun zama karashi sayyara murriqu zahratu udaridu mushtari zuhal shamsu kamaru domin magana yanda rana ita take yi wa wata recharge da ita take wa wata caji da daddare ita kuma ta je ta faɗi shi kuma sai ya zo da haskenta amma mai sanyi sai ya zo da haskenta mai kyau kaga yanzu wayar ka hasken da za ta zo ma da shi ba irin na jikin nefa din ba ne sai ya zo ma da haske mai sanyi da komai da taurari da komai to haka hankali yake wa maganar ka madadi hankalinka shi yake bayyana a cikin maganar ka da haka sai na yake cewa ka kallamtu urab i magana a san kai kowaye in kai magana nan za a san mai hankali ne kai ko wawa ne kai ko malami ne kai ko jahili ne kai ko wa in magana ne za a ga mutane idan mutum ya shiru bai magana ba ya su dinga jin tsoron sai jin tsoron sa amma ranta da haka ba a san yawan surutu ran da kai shiru ran nan ka zama abun tsoro dan ba a san me ya kai ba ba a san me amma da kai surutu kuma an gane ina ka sa gaba wawa ne kai malami ne kai mai hankali ne kai mai sanin Allah ne kai menene kowa dai kullu ina in billahi fi yarshau kowace ƙarya da abin da yake cikin ka take yayyafi duk abin da yake cikin ka wa ma fika min ma fika inji shi wa ma fika min ma fika yadunka fika fika irin abin nan da ake magana kaga kamar iri ɗaya amma tana da ma'ana wa ma fika duk abin da yake cikin ka min ma fika shi za a jazo a bakin ka yadunka sa shi za a zi abin da ya zo a bakin ka wannan kenan kaga yanzu hankali shi yake wa magana madaki duk gaba ki da Allah yake magana hankali ko a karatu ma hankali bai shiga ba sai ga malami yana faɗa wautar da ya ga dama kawai kamar yadda rana take wa wata madadi shi kuma ya waɗannan kawaki bu sayyara din kuma to kamar yadda a cikin alamul kabiri cikin duniya akwai kwana ɗari uku da sittin wannan shine kwanan shekara wata goma sha biyu mun yi magana waɗannan burjai sannan za a yi kwana ɗari uku da sittin. Dole cikin ɗan Adam akwai gaba gaba ɗari uku da sittin gabobin ɗan Adam da manyan irin gwiwa da ƙananan irin na ‘yan yatsu ko na can cikin joint duk gwiwa duk gabobinka tun an ka kirke ga gaba ɗari uku da sittin ɗan Adam yake da su adadin waɗannan kwanaki ɗin nan. To haka kuma kamar yanka wata yana da manzila masaukai masaukai yana da masaukai ishirin da takwas wanda yake kewaya su a kwana ishirin da takwas wata kwana ishirin da takwas yana shiga masaukan na ishirin da takwas idan zai yi nusan sai ya ɓuya kwana ɗaya idan zai shiga sai ya ɓuya kwana biyu wannan ishirin da takwas ɗin haka alamu sabi ɗan adam ɗin nan a cikin bakinsa akwai maharijul huruf ishirin da takwas wajen fita harafuffuka ishirin da takwas yanda wata yake bayyana a kwana goma sha biyar tun daga ran da ya fara fitowa haka zai dinga fitowa da da wuri da wuri da wuri ya faɗi cikin dare ya fito da wuri ya faɗi cikin dare ya fito sai ya yi kwana goma sha biyar har ranar da zai kai yawmul badr ko lailatul badr to daga nan kuma sai ya so maɓuya sai ya so maɓuya to haka tanwini da nuni sakinati inda suka haɗu a harafi da harafi ya kawai ta wanda ya zo wajen tanwini harafi goma sha biyar kenan daga tanwini kuma nuni sakinati zai fara har zuwa ƙarshe shi kuma goma sha biyar kenan wannan tun daga farko na har zuwa tanwini ina a sarari yake ragon kuma a ciki suke wajen wuya ko wajen kaza ko can ganta ko kaza kaza haka za ka gani kamar yadda a afa kudin nan alamul kabir din nan akwai ƙasa akwai duwar wasu akwai ma'adini za zinare azurfa darma ironium wane ne duka su nan waɗannan abubuwa da ake kere-kere na fetur duk abubuwan da ake kere-kere da su dai to akwai teku akwai koramai akwai kaman abun famfo kwatoci da fayis fayis da ake da wanda ake shiga da shi gonaki da waye sawaki shi ake cewa sawaki wanda ake shayar da gonaki da kaza haka jikin dan adam jikinsa gabaki ɗaya kaman ƙasan nan ne sannan ƙasusuwan jikinsa kaman ƙasa ɗin ƙasusuwansa kaman duwar watsin da aka ɗaure ƙasa ɗin nan alƙaina fil ardi rawasi an da dan kata rawa da ku haka kasusuwansa kamar duwar watsin nan ne wanda aka tafe kasa da shi ɓargonsa kamar ma'adinin nan ne ma'adinin cikin kasa don da ka ɗauka shi kana ci abin da kake hari ɓargon nan da yake can ciki to ɓargonsa kamar ma'adinin din nan haka tumbinsa ta ce ce kuɗin nan ne hanjinsa manyan kamar manya-manyan koramai da ƙananan kamar fatoci da bayinsa da wanda ake shigar da su cikin gona duk gaban gida haka kitsansa kaman taɓo, kaman taɓo, gashinsa kaman ganyayen duniya, wajen tsirowa gashin kaman ƙasa wanda take tsiro, a cikin kan ƙasa akwai wurin da yake tsiro, akwai wurin da baya karɓan tsiro kuma. Da inda gashinsa yake kaman inda yake karɓan tsiro kenan. Wajen da ba gashi, gashi baya fitowa a jikinsa kuma kaman wurare akan ƙasa wanda ba sa yin ba sa yin tsiro. Da kuma za ka ga kafin hannunsa kalarsa daban da irin naman jikinsa tafin hannu haka tafin ƙasa kamar a kan ƙasa akwai sahara rerai desert da ya yi kama da ƙasa ba shi kuma duk ƙasar da amma shi kuma rerai kalarsa daban irin na tafin hannu ne ko na tafin ƙasa ba kuma irin fatar jikinsa ba irin na ƙasa duk gaba ɗaya to wannan kenan kamar sahara sannan ɗan adam in ya sakan ma fuska ya ɗebe ma kewa kamar rayayyen gari za a gani in ya juya ma baya kamar daji da kamar daji ko in ya ɗauke ma wuta ya zama kamar ba sani za a ga kamar rusashen waje numfashinsa kamar iskoki da suke kaɗawa numfa za ka yi kana numfaso iska a cikin hancinka maganarsa kamar irin wannan motsi na hajiri rubujin hajiri ɗin nan tsawarsa kamar tsawa ɗin nan ka rasa ta ina ta ina me ya haɗu me ya haɗu za ka ji magana ta ga ka ji magana tana fito haka ka ka ta ka tsawa kuma wani sai a gigice ma da jiga baki da kukansa hawaye kamar ruwan sama da yake zubowa farin cikinsa in ya farin ciki sai ga fuskansa kuma bakinsa ta yi kyau ta yi abu kamar fitowar rana bakin cikinsa kuma kamar duhun dare in ya damuwa ta zo kuma fuskarsa ya ta saure baccinsa kamar mutuwa tashinsa kamar rayuwa kwanakinsa kwanakin ƙuruciyarsa kaman kaka, kwanakin samartakarsa kaman bazara, kwanakin ya zama gwarzo zuwa hamsin zuwa abu kaman damuna, kwanakin ya tsufa kuma kaman tsari, in ya tsufa kuma kaman ya zama kwanakin tsari, ya yi kama da tsarin ma. Daga kuma di ya yi fururu kuma jiki di ya takure, yana jin tsarin ma shi da kan da tsarin. Haihuwar ɗan adam kaman ya fara tafiya ne. ala ilallahi tasiru zai tafi wajen Allah haihuwarsa kaman sannan ka fara kaman ka aure kayan ka rade kayan ka ce na tafi waje kaza fara tafiyar nan da kai shine haihuwar mu duk gaba yanzu mun fara tafiya ne dan adam da an haife shi ya fara tafiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kaman fara tafiya ne mutuwarsa kuma shine tafiya ta kare kenan yanzu ya je garin da zai je dan da ka mutu kuma tafiya ta kare shi kenan an je an je garin numfashinsa da yake kamar tattakawa wannan numfashin da muke duk awo ne na tafiya kamar in kana tafiya duk in ka taka kafa ai ka ƙara kusa duk in ka taka kafa ka ƙara kusa duk to duk in ka yi numfashi ka ƙara kusa da garin da za ka mutuwa kenan duk in ka yi numfashi ka ƙara dan an riga a ciki ka ƙara kusa da da inda za ka kenan kwana kwana kuma duk in ka kwana ɗaya ka ƙara kusa da lahira dai ka yi nesa da duniya duk in ka ƙara wani kwana ka ƙara kusa da lahira ka yi nesa da duniya to shi kuma wannan kamar mil mil in ana tafiya kuma taku akwai taku adadi da zai bada mun ɗaya taku kaza shi ke bada kilomita kaza to mil mil ɗin shine kaman kwana kwanaki satuttuka kuma kaman farsakai yanzu kuma a ce an ci mil talatin ko an ci mil ɗari ko an ci mil kaza kilomita kaza an ci kilomita kaza farsaki mil uku to yanzu duk in ka duk in ka ci mil uku shine kaman sati sai watanni kuma kamar gidaddaji da zaka dinga shigewa in kana tafiya zaka dinga shige gidaje gidaje kaman watanni kenan shekaru kuma in kana shiga zaka dinga kaman garuruwa zaka dinga yanzu in zaka je Kano sai ka shiga Zaria daga cikin ina kaza kaza an da kwana dan gora kaza sannan kuma kace yauwa an zo Kano to wannan shekaru da nayi shekara goma kaman ka shiga gari goma kenan ka kusa har kuma a ce alhamdulillah an zo dan adam yana da numfashi dubu goma sha biyu da rana yana da numfashi dubu goma sha biyu da daddare numfashin da yake 24 hours numfashi dubu ishirin da hudu yake ko ka toshe hancin ka dai in ka saki hancin sai ka sai ka yi tafiya da wuri numfashi da kai ta sheka kai ta sheka har sai ka mai da wancan a cikin ranar nan dai sai ka zo da wa'annan numfashi ga baki ɗayansu to numfashin sa kenan sannan ƙasa tana da rufi bakwai baka mai kura ja yalwa haratas bula koriya haka dan adam yana da wannan nau'i nau'i na abu a cikin jikinsa shi din ne da ga abubuwa nau'i nau'i masu kala kala a cikin jikinsa ga fatar jikinsa nau'in ta daban ga kitsansa nau'in ta daban la'amu namansa nau'in ta daban ja ruku jijiyoyinsa haka asabu gurungutsun jikinsa asabu makogwaransa duk baki ɗaya. To, sannan izamu da ƙashinsa kuma. Kowane ƙwarinsa daban, a kowace ƙasan ma akwai mai ƙwari, akwai mai dutse, akwai mai ƙasa a ciki, akwai mai kanwa, akwai mai kaza kaza, duk za ka ga wannan a ciki. Kamar yadda ruwa na kan alamul kabiri, ruwa a ƙasa ya cancanja, ya cancanja, akwai ruwan daɗi, akwai ruwan mai wari, akwai ruwan zarfi, akwai ruwan kwata, akwai kaza. To haka a jikin ɗan Adam akwai wannan nau'i nau'i na ruwa din nan har guda hudu dan adam ruwan idansa gishiri ne saboda idansa kitse ne in ba a zuba gishiri ba ba zai rike mar idan ba sai ya lalace sai idan ya narke da hawaye zai shigo baki za ka ji gishiri ne shi saboda shi yake rike da wannan kitsa lami lafiya da haka ake hada magungunan ido da shi a ce da da kumfa kogi kumfa kogi za ka ji gishiri ce ko a ce daga hajimare za ka ji duk gishiri ne ko nishabiru shi ma za ka ji duk gishiri ne abubuwan da ake haɗa maganin ciwon ido za ka ji gishiri ne haka in mutum ƙaiƙayi ya dame shi ma na ido irin wannan amosani din nan da zai kwalli da gishiri zai bari ba zai fice shi ba wannan an gwada ba ba a gwada saboda dama gidan gishirin ya sa ba inda yake to zai daina wannan ƙaiƙayin zai da wayansu suna haɗari a sa kan ashana kan ashana kowaye agoga ba nasa bane gishiri ne dai na na nan wajen irin na amosani ne zafin ido din nan da abu to wannan ko kuma kimba a daka kimba ka yi ka nuku ta nuku sosai ka haɗa ta da kwalli ka dinga wannan yana gyara ido idan da ya soma jini ko yana ko waye duk wannan yana wasar da shi to ido za ka ga gishiri ne ruwan ido gishiri ne ba da wannan gishirin ba da sai idan ya lalace ruwan baki ko zaki ne da shi daɗi ne baki shi daɗi aka sa da haka kake jin daɗin abinci saboda ba shi da ɗaci ba shi da wani nau'i zaki ne da shi to duk wani abu mai test in ya zo sai ka iya gane test din nasa da haka kake jin daɗin ruwa kake jin daɗin abinci kake jin daɗin abu ruwan kunne kuma ɗaci ne da shi kuma da wari afet ko a cikin ƙasa ɗin akwai abin da yake zama guba ya zama acid ruwan kunne guba ne yana da ɗaci yana da wari duk ƙwaron da ya shiga kunnen ka in ya taɓa wannan ruwan sai ya mutu yanzu yanzu sai ya mutu Allah ya zuba wannan guba a wannan wajen saboda kofa ce da ake shiga har kwakwalwa ko ba shi da za ta kai har kwakwalwa ko ba shi da za ta kai cikin cikinka ba don wannan abu ba sai kwari in muna bacci sai kwari suka shiga cikin kunnan amma ko kwaron ma ya shiga to ba zai iya sai dai ya shi fada can matacce ba zai iya wani tasiri ba da ya taɓa wannan ruwan zai mutu wannan afiyar na cikin kunne ga shi da ɗaci ɗaci ne da shi ɗan ƙwaƙulo kunnen ka ɗanɗana ka ji sai ka ji wannan ɗaci to daga wannan kenan sannan ruwan hanci shi kuma ƙari ne da shi shi kuma ruwan hanci shi kuma ƙami ne da shi da galibin maganin mura abu mai tsami shi kuma vitamin wannan wannan abu mai tsami to shi kuma ya fi maganin mura kaliman tsami din na wanda suke shakawa matsa shi a hatsari da toshewar hanci da mura zaka ji maganin mura galibi zaka ji yana da tsami ga baki da kabi da dama gidan mura galibi daga hanci ne zuwa can ciki da galibi haka to wannan kenan kaga kalolin waɗannan ruwa din to ka gani mala'ika ne dan adam ta wajen ilimi in aka zo ta wajen ilimi ta wajen ma'arifa to dan adam mala'ika ne kawai ne dai yake da mala'ika har ma ya zamanto Allah ya bashi abin da mala'ikan ma yana neman wani abu a wajen idan aka zo ta wajen makircin dan adam da wajen iya mugun tanadinsa shaitani ne kuma har zai zama shi dan yana tsoron shi da dan ya hada abubuwa da yawa da shaitan ba shi dan kadan ne da shi zai zama shi dan yana tsoron sannan dan adam wajen ƙarfin rai ƙarfin rai da sadaukantaka zaki ne zai iya tsayawa ma ya kashe zakin ma gaba gida idan har ya fi zakin ma wajen ƙarfin rai da sadaukantaka shi zaki ne ɗan adam sannan wajen dabbanci wajen jahilci da rashin gwada abu shi kuma dabba ne sannan wajen girman kai kuwa da mu za a yi wa kaza da faɗa shi kuma da musa ne an samu ba abin da ya kai ta girman kai ana bai ba a yi mata kallo biyu ko to ita shi kuma da musa ne wajen girman kai sannan wajen fushi sannan ɗan adam wajen fushi shi kuma alade ne bawu ya daga ta koshi ya sai tun ya abu wajen fushi sannan wajen barna wajen barna da wajen kai hari yanzu dai a soma kutuko yanzu dai a soma kutuko shi kuma kura ne kura ba wanda ya kai ta barna ba wanda ya kai ta kai hari yanzu ta kai hari shi kuma kura ne sannan wajen haƙuri jaki ne a yi ta tsora kaya dai a yi ta duka dai a yi ta amma dai wajen haƙuri kuma jaki ne ɗan adam kaga nan kuma mai kyau da wajen haƙuri sannan wajen sha'awa wajen sha'awa da wajen dai shi dai sha'awa dai shi dai a sadi dai jaki ne zakara ne gado ne sun so sun na ɗan wannan bainu ɗan gado ɗin wajen sha'awa shi kuma duk ya haɗa ya haɗa wa'annan shi jakin ne bawu ya jaki ya fitar da azzakari ya nuna ya kaza abu dai haka kuma zakara bawu ya ya bi kaza haka gado wajen sha'awa shi wannan sannan wajen iya yaudara da iya shirya abu da iya dilani shi kuma nan da wayo wajen wayo ɗan adam dilani a wannan wajen wajen kwaɗayi a tara dai a tara dai tsera ne kuma tsera ne nan wajen kuma tururuwa ne tururuwa dai kwai tsera dai a sata dai a je a kai rani ko ba zai ci ba dai a ego dai a je a ajiye a rani tururuwa in sai ka jide muku buhu guda ka kai rani ba shi da a tara dai a tara dai a tara dai dan adam ko da ba amfani zai yi da shi ba a tara dai a tara dai a tara dai to shi tsera ne shi wannan ne illa umamun amsalukum Allah ya ce duk waɗannan dabbobi al'umma sai irin kowace hali wani zamba take shi za ga muna da irin wannan hali sai dai kuma mafi da muna abu wajen wannan faɗayi da tarawa shi tururuwa ne shi kuma bera ne namlatin wa faratun ko to wajen rowa kuma da wajen cika alkawari kuma shi kare ne dan adam kare kwai rowa kuma kare kwai cika alkawari mai gidansa ya daka ya daka dai yanzu zai waje ɗaya ya ƙara ya ƙara ya kuma dawa cikin mai gidan dai ya kwanta dai ya haƙura sai cika alkawari ya kwana yana gadin mai gidan mai gidan yana bacci ya kwana adam wajen ruwa amma kuma kare kai ruwa to yana da kyakkyawan halaye da an ce bare kare yana da halin waliye wajen guda shida don yasa gashi a sahabul ga Allah ya faɗe shi ga hasken mala'ika a jiki ga shekanci a jiki ga dan adam to me ka wannan fada har annabi ya horo in dai ba aiki za a yi da shi ba ka a zauna da shi a kashe shi kaza kaza aka ce rowa ita ta ka dan kaɗan adam ya zama marowaci kare da ya ga bako ya kabe mahaushi kenan kuma bai sani ba ya yi niyya ya cuci bako sai ya amfani bakon shi kuma bako da ya ji ƙarar kare zai ce yawa akwai gida a can shi kuma da ya ji ƙarar karen shi kuma zai zo shi kuma karen baya so to kaga ga shi ka alƙawari da rowa dan adam wajen a ci a ci a ci har ya fi ƙarfinka a ci dai a ci dai mutum ya aje tun yana jin daɗin abu har ya daina jin daɗin abin amma dai a cika ciki dai ko da ba zai ma amfani ba to shi kuma alhanzir ne shi dai alhanzir a ci dai a ci dai a ci dai a ci dai sannan ɗan adam wajen kwafe ya rike ka a zuci shi kuma mucijiya ne muciji ya kwafe ka ko me ya faru yana nan ya kwafe in ba ka kashe shi ba yana nan yana sana da kai kuma yana bin ka duk duk duk so yake yi ya samu sa'a ka wata rana yana nan ba zai manta ka ba haka kuma raƙumi ne shi ma raƙumi haka yake kai kwafe kai haƙuri kai haƙuri amma kuma kai yana nan ya rike ka to ɗan adam yana da wajen wannan raƙumi ne shi kuma muciji ne wajen wannan da kuma hikidu kulle mutum a zuciya da duk abu daya sannan ɗan adam wajen kyauta in ko mai kyautar ne zakara ne kuma zakara ne ana zakara ba da ƙwaya a shi tsakuwa dan zai iya baka abu shi ya zauna ba shi da shi shi Allah ya ba wani yayi kama da zakara kanan wajen zakara wai ko da yana haka so kama da zakara zakara ba da ƙwaya ka shi tsakuwa wannan shine halin annabawa shine halin bayin Allah duk gaba gida sannan wajen sana'a ɗan adam mujiya ne mujiya akwai sana'a aiki dai aiki dai ɗan adam mujiya ne umu mujiya ne ana sannan wajen ƙanƙan da kai da shiga jiki ɗan adam mage ne mage kwai ƙanƙan da kai da ladabi da komai a zauna lafiya kuma ta ta wasa da kai da shiga jiki duk ta iya wannan bai dame ta ba wajen ƙanƙan da kai da tamallu sannan wajen sammako hankaka ne ɗan ya iya sammako bari da an gida da sallah da wajen sammako ɗadan an kaka ne bukur gurabu sannan wajen himma ɗan adam in ya sa zai yi abu ba abin da zai kautar da shi ji dai zai wajen himma in mai himma ne shi kuma shaho ne kunkuru ne laƙaƙai da kakadin nan dai amma kunkuru sai an je dai duk da laƙaƙai da sai an je din nan zuwa wani wannan sai da ɗan adam ya bambanta da waɗannan duka da duba na hankali tunani ya babbanta da su da tunani ɗan adam ne yake da tunanin da zai yi hangen nesa yana da hangen nesa kuma ɗan adam ya bambanta da su da bambance abubuwa ɗan adam yana bambance wannan ne kaza ne wannan kaza ne wasu jilali bi shahid ala gaibi kuma ɗan adam yana iya kafa dalili da abin da yake gabansa akan abin da baya nan zai zo ita ai tun da yanka na kaza kaza din nan ko da ka zan nema haka to da ne yake da iya wannan amma dabba duk ba ta da wayannan abubuwa da kuma shauran sana'o'i da shauran abubuwa da Allah ya tara wa dan adam wanda dabbobi suke nan fa tabarakallahu ahsanul khaliqin dan adam shi ya bi komai na halitta har akwai wanda mutumin da ya ba an yi zamanin shafi mutumin da ya ce wallahi matarsa ta fi komai kyau in ba haka ba ta saku wayan suka ce a kasa ku nawa ne a cikin halittan Allah da sun zance imam shafi ya ce wallahi ya faɗi da lafiya kalau ma su tana nan saboda Allah ya ce laqad khalaqa al-insana fi ahsani taqwim dan adam ne mafi kyan abubuwa na cikin halittan Allah da yanda Allah ya shirya shi tabaraka wa ta'ala to dan adam Allah to wannan kadan kenan daga cikin abin da Allah ya zuba cikin dan adam bare kuma ka zo ma'arifansa ka zo haƙa'iƙunsa ka zo raƙa'iƙunsa da taƙa'iƙu da abin da Allah ya sa a ciki duk da haka bai zama Allah tabaraka wa ta'ala ba amma kalifan Allah ne rabbani ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala babu ma ga baki da to da adam ya tara wannan قال رب فأنزلني إلى يوم يبعثون to duk shedan bai kalli wannan ba bai kalli ko baka kalli ko ko duk mutum bai san wannan ba ya isa dai Allah ya ce ya busa ranka eh wannan ilimi ne babba ko kai saka kalle girman dan adam wala kad karramna bani adam inni da'ilun bil ardi khalifa wala faqtu fihi min ruhi nabusa masaraina wannan da ayi saka ga girman dan adam to amma iblis ba ruwan hasala da tarihi ma wannan haka makiya annabawa duk ba sa kallon girman ko kafin aiko annabin nan sai kaga ya fi kowa kirki ya fi kowa hankali ya fi kowa abu da duk ba ruwansa da wannan su dai bashara dan adam din eh, kaza to kuma ikon Allah har wa'ansu shashashan musulmin ma kuma kuma suna faɗa irin wannan eh, mutum da ya kaman kowa ko kaza kaza kai da Allah ka dinga mun wani tsato mutum kaman kowa to da kake so na bi aljani zan bi ko kuwa ai katon dai mutum kaman kowa din amma ba kaman kowa bane lalle wajen kira wajen me kaman kowa ne amma kuma abubuwan da Allah ya zuba masa ya zama rabbani ko ya zama annabi ko ya zama siddiqi ko ya zama malami yanzu ya zama ba irin kowa ba yanzu ya zama ba irin kowa ba wannan duk abin da zamanin mu ya lalace kenan duk abin da ake koyawa yara a zamanin mu kenan ba wani mai daraja kai da Allah kowa ɗaya ne kai kakka buƙatu kai kakka bi kaza kaza ah to za ka ji in ba in baka ba an haka nan da dole kuma duk abin da kace zaka bi in baka gina wani wata kuma tafiya ba za ta yi ba za ta yi ba kenan to shi kenan to duk aka yi wannan abu da aka yi. قال سيد يا رب يا أبنتين قال قال سيد يا رب فأنزلني ألا كذاك سامي إلى يوم يبعثون إذ ورانا كذا أتاشي وانا حدثا مي وانا قال ربي ما أغويتني تو فالله يقول إنك من المنذرين ذا أتاك سامي إلى يوم وقت معلوم amma izuwa lokaci abin sani shine ranar busar kafo قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين sai iblis ya ce kala rabbi sai ku ce, ya ubangiji tun da dai yanzu ka karbi addu'a ta so ji ba Allah mu dinga yin addu'a Allah mai karban addu'a ne ji wannan makiyin sa ne shedani a lokacin ma da yayi saban ya saba wa Allah ta amma yayi roƙo kuma an ba shi rabbi anzirni ila yawmi kuma Allah yake to je ka an ba ka to shi ke ne ce kala rabbi ya ubangiji bima a gawaita ni saboda abin da ka fatar da ni ba dai don wannan mutumin ka fatar da ni ba wannan adam din nan ina ruwan adam a ciki mutum zai yi laifi kuma sai ya dinga dora wa wani wa yarmi bihi bari'an sai ya dora wa yanzu adamu ne laifinsa an ce kai zai da kaki an sa ma laifi kuma yanzu kuma faɗan ya dawo kan adam ba dai don wannan ka fatar da ni ba ba dai ka fatar da ni ba bi ijiwa ita bi da batarwa ka gare ni wala uzayyinan lahu wallahi ni ma duk sai na fatar da ƴaƴansa ba shi ba ƴaƴansa ma duk sai na fatar da su la uzayyinan lahu wallahi zan kawata musu fil ardi akan ƙasa al ma'asiya zan kawata musu sako duk wani sako sai in kawata wa ƴaƴan adam sai su dinga fada ciki zan musu wannan nima wala ubiyan lahum wallahi zan fatar da su ajma'ina ga baki ɗayan su aka sama iblisu iblisu ya rantse da Allah annahu cewa shi bi imhalillahi lahu tunda dai Allah ya kale shi tunda ya dakata masa سيبني جميع أولاد آدم سيافة آيان آدم غباكي لا إلا عبادك منهم المخلصين من ياموت عيسة أما فاتيدي باين كتنان أركاكا مخلصين وعند تقري سجيقين كوكو مخلصين ما سجي خيري إذوها الله وعند سجي خيري سجي خيري ويحب المتأثرين ما سجي صادقين إلا وعند الله يشكون مع الصادقين إلا to sai su kaɗai ne ba ni da ƙarfi a kansu su wannan ba zan iya ba illa ibadaka sai bayan ka minhu daga cikin su almukulasina waɗanda ka tsari inda ka ta'a ne ko ku almukulisina waɗanda suke tsarki wanda suke tsarki suke abu to wannan ba ni da ƙarfi a kansu kuma fi'ilan an samu bayan Allah da iblis ba su da ƙarfi in ka duba tarihan bayan Allah su tariga yanda suka yi da iblis iblis ya yi sallama gidansa cewa ya ce iblis ne yace sinan nan nan wanda Allah ya tsira yace ya kware ya jawo sanda yace ta ci da ya ga man na koran sandar ka ni hasken nan na ma'arifa na zuciyanka shi nake tsoro shi yake kona ni ba wani sandar ka ba an ga man na koran sandar ka kai ne da ita to gabaki da tarihin mauludu ba radiyallahu anhu kakan shehul hadi yayi sallar walaha ya ce assalamu alaikum da yayi sallar walaha sai sai ya dariya matarsa tana kusa da shi ta ce ah malam lafiya daga assalamu alaikum yace wallahi Allah ne nuna min iblis yace tur da kai tsohon banza ni dai kafi karfi na kin ji abin da ya ban dariya to bayan Allah sukan ga irin wannan jaggaba sukan ga irin wannan wayannan sun sai wayannan su sun fi karfi na almukhlasina sune tsarkaka daga cikin bayinka wanda kake kiyayewa almu'minina sune mu'minai mu'minai daga cikin bayinka sun fi karfi na hatta iblisa har iblis ya hazaru min alkazib yana tsoron ya karya har iblis zai so ya karya ya iya laifi dai amma dai zai so ya karya ya alamu ya san anna min ibadillahi akwai daga cikin bayan Allah man la qudrata lahu wanda ba shi da iko akan alaihim ba zai iya musu koyar ba bali haza istasnahu ya ce zai halakar da 'ya'yan adamu duka amma ya san a cikin 'ya'yan adamu akwai annabawa akwai mustalai akwai kullu azmi akwai waliyai salihina da ya san ba shi da iko akan wannan sai ce sai illa ibadaka minhumul mukhlasina istasnahu sai coge su illa ibadaka minhumul mukhlasina ko kuma saboda Allah ya ce masa cikin Allah ya ce inna ibadi laysa laka alayhi sultan lalle kuwa bayina baka da hanya a kansu wa'annan tsarkaka baka da hanya a kansu wannan sun gama da kai har shauran ma baka da hanya a kansu kai rarrauna ne na banza inna kai da kana da'ifa sai wanda na baka iko ka iya batar da shi hatta wanda ya batar din ma ba dan Allah ya saka man ba ba zai iya batarwa ba din asin ma to amma dai tsarka kan ake nufi al-mukulas al-mukulas suna su mukula suna humu sujjiduna su ne sujjidai mun yi karatun a baya ko almukulisina kuma da da kisra humu sadiquna su ne masu gaskiya din nan muridai masu gaskiya din nan ba zai iya da su ba ba zai iya da su ba haka sujjidan ma manyan ma ba zai iya da su ba zai iya da kananan ba ba zai iya da manyan ba shauran bayin Allah kuma zai iya da su in Allah ya bashi ya kasar da su din a hannunsa tabaraka wa ta'ala قال هذا صراط علي مستقيم sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa haza wannan siratin tafarki ne alayya a gare ni mustaqimun madaidaici wannan abin da zan faɗa shine hanya ta menene wannan siratin mustaqim ga shi nan ya fassara إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك min al-gawi to ga siratin alayya mustaqimun din da na faɗa ga wata ka'ida ta wanda Allah wata ba ta shi ba lalle yanda ka faɗa din nan shine ka'ida ta lalle ka san ka'ida ta inna ibadi bayina laysa laka alaihim sultan ba ka da iko a kansu ibadullahi bayan Allah Allahumma ja'alna minhu Allah ka sanya mu a ciki la ya tasallatu alaihi iblis iblis bai hawa kansu illa lakin sai dai manita ba aka wanda ya zika min al-gawuna na daga kafurai wannan kana da iko a kansu وإن جهنم لموئدهم أجمعين ajma'in to su wanda suka bi ta na daga kafirai din nan amma musulmi ko ya ji shi dai za ta za ta za ta warware dan akwai inda za a je kuma a rabu dole wa inna jahannama su kafiran nan wanda suka bi ta wutar jahannama la mawdidu ita ce wato amma alkawartar su ajma'ina ga baki da man tabi aka duk wanda ya bi ta ma aka tare da kai din to duk wutar jahannama ita ce sakamakon ku gaba daya هذا بأسوا abuwa wutar jahannama tana da rufi rufi hawa ƙasa gidan ƙasa gidan ƙasa guda bakwai shine ƙofofin da ake nufi aljanna tana da hawa hawa ita aljanna benaye ne hawa hawa gurafu hawa hawa ita kuma wuta tana da rufi rufi rufi na ƙasa ƙasa gidan ƙasa ƙasa eh, darakat ita kuma darakat ita kuma aljanna gur- gurafu hawa hawa na benaye ita ko ramuka a fusa a ƙasa to la ba aka abuwa tana da rufi rufi a ƙasa guda bakwai ita wutar jahannama لكل باب منه minhu juz'un maqsum a kowane rufi daga cikin ta wato daga cikin wanda suka bi iblis din nan minhu juz'un suna da nasibin maqsumun abun wanda aka tanadar musu kowane jama'a cikin mabiyan iblis din nan ba iri ɗaya bane daban-daban ne to haka ita ma wuta an kakkasa ta gida bakwai tana da wato rufi rufi guda bakwai kowanne za a sashi annaru la haqa baqatu wuta tana da rufi rufi a ƙasa akwai jahannamu akwai lazza akwai sa'iru, akwai saƙar, akwai jahimu, akwai huddama, akwai hawiya, wayannan su ne rufi rufin guda guda bakwai Allah ya kiyaye mu da su duk gaba ɗaya. To li kulli juz'in kowane nau'i din nan maqsumu akwai abun tana an tana ka ga wayansu mutane. Jahannamu li usatil mu'mina ita jahannama masu saban musulmi ne za su shiga. Ita wutan masu saban musulmi. ita jahannama nan ne gidan masu sabo na musulmi wanda kai an ce dan jahannama ne kaza ka- in kafiri ne an je kira ta da sunan wuta ne amma ba nan ne wajen sa ba. masu sabo na musulmi su ne za a sa a nan fali haza saboda haka ruya an ibn mas'ud aka karbo hadisi daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya fi ala jahannama zamani za a yi wani zamani da zai zo wa jahannama laifin fiya adin ba kowa a ciki da an kwashe yan ciki dama musulmi ne la ilaha illallah tana nan ta an babbake iya zunubin nasu sai a fitar da su kaman garwa kaman bakin tukuri bakin ga- gawayi a je a wanke sa alkausara su zama kuma da hasken nan nasu da komai a zuba su a cikin aljanna to za a zo ranar da ba kowa a cikin aljanna saboda kowa yana da la ilaha illallah duk za a fitar da su to li anna usatal mu'mina dan ma saqan mu'minai la budda an yakarju min an-nar ba makawa su ta daga wuta man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah la budda an ya kauce min annar ba makawa ya fita daga cikin wuta walau da kala shi ko ya shiga a cikin ta to ita wannan jahannama ake nufi kenan sai lazza da muke cewa lazza laz- eh, lazza ita ce ita kuma lil yahudu wutar yahuda kenan ita kuma yahuda ne a ciki wa saqaru sai wutar sakarudin nasara ita kuma nasara ne a ciki sai jahimu ita kuma wutar jahimu majusawa ne a ciki hutta matu kuma maguzawa ne mushrikai din nan maguzawa masu bauta wani abu ba Allah ita kuma su ne a ciki sai hawiyatu ita ce ta shan karshe ita to sai hawiyatu ita kuma munafikai ne a ciki tana da zafi to ita ce darakil asfal minan nar din ita ce hawiyatu ita ce ta shan karshe ita ta fi zafi to kuma ita kuma munafikai ne a ciki to sab'atu asbatin wannan shine rufi rufin wuta guda bakwai wallahu tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma daukaka da alan nara ya sanya wutar jahannama saba saba saba sabaqati rufi rufi na ƙasa gida bakwai gidan ƙasa bakwai kama annal insana kamar cewa dan adam lahu sab'atu a'dha'i yana da gafai guda bakwai al-mukallaf wanda aka dora musu shari'a dan adam akwai gabansa guda bakwai wanda shari'a ta hau kansu yana da a'dha'i daga cikin gabansa shari'a ba ta hau kowane gaba ta dan adam ba amma wa'annan guda bakwai din nan shari'a ta hau kansu ai al'aidu ido shari'a ta hau kansa kar ya kalli haram sai ya kaza kullun ne ya gudu min asarin ko to ido shari'a ta hau kansa sai kunne kai ya dinga sauraron haram sai dai wanda ya zo masa ba yanda zai yi ko ko dole ya yi sai harshensa shari'a ta hau kansa kai ya faɗi abu mara kyau ya faɗi alheri ko ya shiru sai hannayensa da abin da ya shafa ko ya taho shari'a ta hau kansa sai cikinsa da abin da ya zuba na alheri shari'a ta hau kansa ko na haram shari'a ta sai farjinsa da abin da ya in ya na aure mai kyau in ya na zina mara kyau sai kafafuwansa inda ya tattaka ya ji wayannan su ne gafai guda bakwai wanda shari'a ta hau kansu ma alƙalbi idan muka haɗa da zuciya iyal mukallaku ita ce wakiliya duk akan wayannan ita take juya ita kuma zuciya ita aka ita ce wakiliya wal amalu ayyuka imma an takuna li kasbi muhammadati duk aikin da zaka yi da waɗannan imma ka jawo wa kanka yabo na duniya da lahira to yana da kyau ya ya zama mai kyau kenan aw mazammatin ko ka jawo wa kanka zargi na duniya da lahira fa in kana al-amal li kasbi muhammadati idan abu da zaka yi abin mai kyau ne na jawo wa kanka alherin duniya da lahira ne falaka an tasta'mila ayya udun shi ta an yadda kai amfani da waɗannan waɗannan din na Allah ne yana da ya kafa musu dokoki amma in za ka alheri da su an yadda kai amfani da idan an yadda kai da kunni an yadda kai da farjinka an yadda kai da hannunka an yadda in ne kyau ne wai za ka na sabul mazan mata in kun sharri za ka jawa kanka fa haramun alaika ba a yadda kai amfani da su duk da naka ne dai amma Allah bai yadda kai amfani da su ba ko da hannun naka ne an tafta alila ayi ubin ba a yadda kai aiki da kowace gaba ba min a ba ita fi da gafofinka hatta bi nafsika har cikin ran nakan ma ta gace amma ba a yadda ka yanzu kaga dama da ita ba laisa laka anta akula sukina ai rai na ka ce ko ba za ka ce to ni yanzu na gaji da ita ba ku ba ni wuka in yanka kai na ma dai huta ai ba ta to kuma zan ta zama ba taka ba ta zama ba taka ba amma ka ci abubuwa masu daɗi za ka kiyaye ta wannan an yadda amma ka ce za ka kashe ta kuma wannan shari'a ba ta yadda ba ta kuza sukina ka ce ka karɓi wuka ka yanka ta ba ka tula biyanan ka kashe kanka laisa laka haza shari'a ba ta yadda da wannan ba da haka ɗan adam jikinsa ne da komai amma in hukuma ta ga zai lalata jikin na sai ta ce ba ta yadda ba jikin da ini na ruwan wani da ni ai jiki na ne ta a duk da jikin naka ne ba mai ta gaje kai shaye shaye haka haukace ba kaza ba ka da hankali sai da lokacin yawo da kasa hankali to hukuma kake ga yan kasa su lalata jikin nasu ma ka su lalata ba a yadda Allah bai yadda ba jikin naka ma ka lalata amma kuma naka ne ka girma ma shi ke komai wa idza kana mubahan in abin da zai amfani da shi halal ne sai ya juzu an tasta amil al'aba a fihi to an yadda kai aiki da wa'annan gafai bi shartin da sharaf hadha shartu idza kana nafsuka ka qadiru an tasta amilahu idan za ka iya aikin da shi ka amfani kanka ko ka amfani matarka ko ka amfani bayinka ko ka amfani yaranka to duk an yadda kai amfani da shi amma kuma kan naka nema kuma abin halal ne in ba za ka amfani kanka ba ba za ka amfani iyalinka ba za ka amfani jama'a ba to me amfanin ka kuma sharri ne duk har wannan ma dai duk ba a yarda shi ba to an ce jahannama tana da rufi guda bakwai to muna da wa'yansu halaye a jikinmu wanda tana da ƙofofi guda bakwai malaman tafsiri kamar da shawar faɗa suka fassara shi da rufi rufi guda bakwai to kuma yadda Allah ya ce jahannama ɗin tana da ƙofofi guda bakwai to lallai kuma tana da ƙofofi guda bakwai akwai wa'yansu halayen banza kowane hali dai kofa ce ta jahannama in dai ka kama wannan halin ya buɗe ma wuta kamar yadda akwai halayen da kuma kowace hali kofa aljanna ce in kana azumin nafila kofa aljanna to sunan sa rayyanu wai wannan abin da kake kofa kake budewa sunan kofa rayyanu in kai kaɗai za ka shiga nan to haka akwai wasu halayen banza kofofi ne na wuta to duk in kana yi sai ka shiga kofofin nan annaha cewa tabaqatu jahannama zakara Allah tabaraka wa ta'ala annaha sab'un Allah ya ce bakwai ne wa qulna lakum mun ga muku fi suratul baqara ta san suratul baqara innal insana dan adam fi hadhihi al-anasir al-arba'ah yana da sinadarai guda hudu da wannan na asali ne na jikinsa sai da aka yi shi aka yi shi dan adam fihi hasadun akwai hasada a jikinsa wannan da ita aka halicce shi akwai hasada a jikin dan adam wa fihi hirsun akwai fadayi a jikin dan adam wa fihi ghadabun akwai fushi a jikin dan adam wa fihi shahawatun akwai shahawoyi a jikin dan adam wayannan sune kamanin na jikin dan adam to wayannan dukkan su kuma ne na wuta in Allah ya kiyaye mutum da ya amfani da su shi ne ya shiga aljanna amma in Allah ya kuma ya dawo dan adam ya dinga amfani da wa'annan kuma kowanne ya zai shigar da shi ko wuta sai da wanda Allah ya kiyaye to hasada din nan ita kuma tazawwajal hikita hasada sai ta auri fafe hasada ce take kawo ka ka kulle mutum a zuciya ka kulle shi wal jinsu fadai tazawwajal bukul shi kuma sai ya auri rowa duk inda fadai kuma sai haga rowa a wajen kai dai ka ja amma kai baka yadda a ja naka ba ga kwaɗayi ga rowa Allah ya kiyaye ni kaga yanzu hasada sai ta zama reshe biyu ga hasada ga kwafe na zuciya siyayya rowa kuma ta zama reshe biyu ga rowa ga kwaɗayi to fushi ma sai ya auri girman kai duk in kaga girman kai za a ga akwai fushi da an taba mutum ya fushi da an taba mutum ya to kuma za a ga girman kai da ya yi fushi kuma za a ga girman kai to wannan fushi ne fushi kuma ya jawo yanzu sun zama shida kenan sai sha'awa ita kuwa sha'awa karuwa ce bata auri kowa ba ita mijin kowa ce ita sha'awa mijin hasada din ce mijin kwafan ce mijin kwaɗayin ce mijin rowa ce mijin girman kan ne mijin fushin ne duk gaba gida in ka haɗa su bakwai kenan wayannan duk kofofin wuta ne duk wanda ya ɗauke a ciki zai buɗe mara kofar wuta Allah ya kiyaye mu na tuna zawar ita bata auri kowa ba ta kunu ma a kullu wahadin amma tana tare da kowanne ɗaya sai ga abin da ya ja hasadan ma sha'awar kaza kaza ita ita za ta kawo hadi sab'atu wannan sune dabi'u guda bakwai fil insani a jikin dan adam kali haza saboda haka ja'at yazo tabaqatun nirani rufin wuta sab'a guda bakwai ne kazalika lawazat siha shehu yace da na samu lafiya la fassatu lakum alquran da na ƙara muku tafsirin akan haka Allah Allah ya ƙara mana lafiya duk abin da za a yi lafiya ce take yi yanzu ran da 1960 wani abu ne din a wannan lokaci su baya ya tafiye da abubuwa. Kuma an ce da yawa zai zo da bayanai da yawa, fayil na bayanai da yawa na wani abu. Daga la'asar yake farawa, shehun ya fara tafsiri daga la'asar karfe hudu sai magariba. Wani zuwa ana cikin tafsirin ma lokaci da yake kiran sallah ya tashi ya kiran sallah sannan. Ya taɓa yana tafsiri aka zo aka ce ‘ya'yansa guda biyu ba son abu ya faɗo musu sun mutu. ya ce sai ya tashi a je a yi musu wanka abin da ba zai bar karatu ba zai bar karatu ba da kaga yana yaran sa biyu suka mutu a take ana wani abu ya faɗo ya yaran sa biyu suka mutu aka zo aka faɗa shi to sai ya tashi a je a wanke sa a jana'iza na yadda wa mutane karatu she wannan shine shehu ibrahim radiyallahu ta'ala duk wannan bayanin da yake sun faɗa radio da da lafiya da na ƙara mu ya hakuri dan wannan abu da ya ba Allah ya amfane mu da wannan
إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين ما في tsoron Allah Allahumma ja'alna minhu Allah ka sanya mu a cikin su fi jannati su kuma suna cikin basati na gonaki haka Allah yake tabaraka wa ta'ala in ya faɗa abubuwa na azaba kuma sai ya sabina an an faɗi mutanen banza kuma a kawo wani alheri to masu tsoron Allah Allahumma ja'alna minhu Allah ka sanya mu a cikin su fi jannati suna cikin basati na gonaki wa uyunin da marmaro idan dinar ruwa ta jiriki haka take gudu a ciki ودخلوها بسلام bisalami namini آمنين za a ce musu ku shiga aljannan nan da aminci salimi na kuna amintattu min kulli makubi ba abin tsoro a gare ku a cikin wannan aljanna ba za ku yi tsoro ba ku shiga da aminci a cikin aljanna amini na kuna amintattu min kulli faza'in ba tsoro a ciki ونزعنا ما في صدورهم min gil kuma Allah yake sai muka cire a cikin zuciyarsu bayan mun shigar da su cikin aljannan nan sai muka cire kwafe mu kulle wani a cikin zuciyarsu muka cire hasada da abin da take jawowa na kulle wani gaba gaba da take tsakanin sai muka cire dan aljanna baya gaba ikidin sai muka cire gaba a cikin zuciyoyinsu duk gaba daya ikwanan ala sururin mutaqabili mutaqabili sai yan aljanna suka zama yan uwa saboda ba kulli a zuciyarsu Allah ya cire duk yanzu duk wannan abin da ke zuciya take kudiri din nan an cire an cire gaba a tsakaninsu akwai shehin Mishaw Abdullahi Jajiba radiyallahu anhu yake cewa shi ba wai matan aljanna da daɗinta da zuman nan shi ba shi yake rige shi da aljanna ba a ce an cire gaba a ciki komai daɗin da kuke ciki da gaba ta wayar sarau hafiyan kuma a tawaliyan ba shi wannan abu abu ne da Allah ya sa wa kowa sai wanda Allah ya taimake shi ya amma a tawaliyan sai ga suna abu a ciki a tawaliyan kamar da zai to Allah yan aljanna kuwa hatta Adamu abin da ya fito da shi kenan abin da ya fito da shi kenan alayhi salatu wassalam to amma yanzu in an koma saboda Allah ya san in ya ban mana wannan in ya ban mana kwafe kwafe din nan a cikin aljanna ma sai milaki a cikin aljanna ma in ba kowa ya samu nasan ma amma da ba a cire mana wannan fada gobe za a koro mu daga aljanna da baki da to Allah ya ce wa naza ana ma fi sudurihim min gillin sai muka cire gaba da kwafe a cikin zuciyarsu to wannan shi ya fi aljanna daɗi shi ne ya rike mu a cikin aljanna ba dan Allah Allah ya cire mana wannan albarka annabi ai ta kokari dai dole sai akwai shi amma dai mutum ya ta kokari ya karfin sa Allah ya sa mu karfin su sai su zama ƴan uwa a cikin aljanna lamma arada Allah khulud ahli jannati yayin da Allah ya so ƴan aljanna su dawoma a cikin aljanna fil jannati a cikin aljanna na za'a ma fi qulubin sai ya cire abin da yake cikin zuciyarsu min hikidin na daga gaba da kulle an cire kaga wannan shi aka cire wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah babu kafin kowa a cikin zuciya makiyin nasa ne ma amma sai ya dau alherin da bai ba masoyi ba ma ya bashi sallallahu alaihi wasallam amma kaga bayan sa ai gagara ce waliyan sahabban waliyan ne sahabban duk waliyai ne gaba ɗaya na Allah din ne wanda bai kula da wannan karatu ba shi yake shiga hadarin zage-zagen su ko wannan yayi mai kyau ko wannan a'a dukkan su bayan Allah ne amma kuma ba a cire musu wannan ba sai aljanna za a cire mana a yau a cikin sai ga mutum bawan Allah ne ba amma in ya sha ta wani abu a ce oh wani wallahi mutumin kirki ne dai amma dai kaga dai gaban ne dai jibi dai don Allah abin da ya faɗa ko ku yi sai ka kalli kirkin sa kuma kai abu ba za a yi ma wannan hukunci ba to amma dan adam yayi kokari dai ya dan fi karfin wannan din gaba kida to Allah sai ya cire mana kwafe a cikin zuciyarmu min gillin wato kwafe kwafan juna gaba da juna sai Allah ya cire mana ita a cikin zuciyarmu. Adamu, annabi Adamu sakanin jannata ya zauna a cikin aljanna bi ɗabi'ati, amma zaman sa na farko da ɗabi'ar halittar wannan kaban ne ya jawo haka. Duhun nan na jikin kaban nan da wajin nan da washi ya jawo haka. Da wannan ɗabi'a ta ta asaliya din nan. Ma nuzi'a zaman annabi Adamu na farko ba a cire masa bi kalbi gillin ba a cire wannan kafan ba. Haka rajalin sai aka kore shi daga ciki. Saboda ya yi fahiyyat. Haka wannan duk yana daga cikin amradul batina. rashin lafiya na zuciya da haka aka kori Adamu daga ciki to aka kore shi fi hadhihi marra a cikin wannan farko amma idan aka dawo da mu cikin aljanna saboda Allah ya san inda ya ban mu da zuciyar nan tamu zai kuma koro mu wata sai Allah ya cire wannan abu duk da baki ga wanda zana mai to Allah ma fi su dole din min jillat idan da kallon jannata idan muka shiga aljanna yanzu Allah min kulli qalbi sai Allah ya cire a cikin kowane zuciya ma fi abin da yake cikin sa min gillin na daga kwafe na daga hasada hatta la yakuni gillun har ba kwaban juna a cikin aljanna ba kashin juna ba hasadan juna a cikin aljanna fali haza saboda haka yumkinu humul khulud dan haka zamu dawoma a cikin aljanna ba wanda ya damu da wani ko ka cinye aljanna ma duka bai dame shi ba sai a zauna lafiya duk ga baki daya Allah ya bamu irin wannan zuciya ai ta kokari dai halittan mu ne haka halittan mu ne haka to shikenan sai a cire wannan sai mu dawoma a ciki qala aliyu sayyidina ali Allah ya gina fuskan sa yace arju ina kauna daga Allah an ta kuna hadhihi al-ayatu wannan aya ta zaman to nazalat fina ta sauka a cikin mu ne ana ni wa Usman da Usman wa Zubair da Zubair wa Aisha da Aisha wa dan Abi wayannan manya ne tsarkaku ne amma duk tambarin da aka dinga yi su suka dinga yi wayannan zuciyan kowa akwai ita sai da Aisha da sayyidina Ali Allah ne na hada su rigima Allah ya ake Allah ya hada su rigima Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa salihul mu'mini fa in ta in ta zahara alai ke mata annabi sai da Aisha da ke mata annabi hafsatu idan kuka dinga tayowa da annabi kaya baya dan ku ɗan mata ne kuna damunsa abin cikin gida girman annabi ya kai wajen Allah har kwaɗan cikin gida ma sai Allah ya shiga girman manzo Allah ya kai haka ba wai matsiyansa ba na waje ba irin wannan abu da mata za ta waye ne ce mata ta ba ta ɓata mar zuciya muna da su ko yan ɗan ɗan ɗan da muke da su ma ya ga gani sai ka ga mutum ya ya fito daga gida ma yana da shiga gidan ba to bare kuma kana da su da yawa bare abu ko bare ka hada da kwarkwarori su ka rasa bacci kullum bare ka hada da kwarkwarori kuma kina ka shigo gida kenan ko to to wannan to sai da Aisha da Hafsatu sune yan mata su yan mata ne ba san da darajar miji kaman wayannan da cijai irin su dama su group din su gidan manzo Allah ya kasu akwai group din yan samari yan mata irin sai ga Aisha Hafsatu da wanda suka bi su. Akwai guruf ɗin dattijai kuma tawagar Saudatu, Ummu Salamatu da wayannan tawagar wannan dattijai ne suna girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da amma wayannan dama tagar su daya da an yi wani abu da ya ta banka sa daya taga ta ce kin ji kin ji yanda aka duk gaba gida. Wai har wannan Allah bai kale ba. Allah ya ce to wallahi in kuka kayan da kawai kayan baya. Ita annabi aka ba baiwa. annabi sallallahu alaihi wasallama gudun duniya ne da shi ba irin mu ba shi ba shi da turaka ba shi da wani ɗaki na kansa sallallahu alaihi wasallam ba kuma wai laifi bane amma shi ba shi da wani ɗaki na kansa wanda za a ce a in yana ɗakin wancan mata kuma zai koma in yana ɗakin wancan mata nan zai koma to ɗakuna goma sha ɗaya ne mata goma sha ɗaya aka ba shi kuma farfara to zai na mata ana tunanin ina za a sa ina za a sa sai hasan da abu ya faru gidansu zan je gida mazalla ya ce to Allah kiyaye da yadda mutan gida kaza kaza mazalla ya shiga da wannan kwarkwara ɗakin ta sai ga hafsu ta dawo to abu ya mata zafi a ɗaki na kan shin tsada ta ta sa'ar da iya da kishiya ta kaza kaza mazalla ya hakuri ya hakuri na haramta ta ma na haramta ta ma kuma ya mata ba gaya mata wani asiri kaza kaza da amma kake gaya kowa za a yi kaza ya ba ta wani asiri ita ma ta zamanto tana rike da wani asiri to abin da yarinya kuma annabi yana fita ta kwankwasa kofa Aisha ai an haranta mutuniya an haranta mutuniya kuma ya ce kaza kaza kaza kaza ma dan ya bani hakuri na ka in fada kaza kaza shikenan sai ga Allah Allah ya ce ai ta faɗa asirin nan kaza annabi zai ce da nace kake faɗa sai da nan ba aka haza waye gaya ma na faɗa kala na bani al-alimul kabir Allah ne ya gaya ke ku ku ku ba san annabi ba ke Allah ne ya gaya mu to abubuwan da zai faru Allah yake kuma ban yadda ba ita wannan karkara da aka ce an saka ban yadda ba lima tuharrimu ma ahallallahu laka san ta gimar zata azwaji amai da ita sai faɗa ya shi na Allah kuma ya shiga wa in tazahara alai to in kuka kayar da kafa inna Allah huwa mawlaya Allah Allah ma ya bi bayansa wa jibril jibril ma ya shiga faɗa wa salihul mumini ila salihul mumini sayyidina ali to alima ya shiga fadan ila iyayensu su biyun abubakar ke babanki duk da babanki ne amma yanzu ba ke zai ba ya shigo fadan annabi abubakar ke ma babanki umar duk da babanki ne ba ke zai ba ya shigo fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal mala'ikatu ba'da zalika zai duk mala'iku ma za a haɗu ai tawaye sayyidina umar ya karanta wannan waje cewa ɗin suwaye waɗannan mata guda biyu da aka yi musu wannan taron dangi Allah jibrilu salihul mu'minin wal mala'ikatu da mala'iku duka Abdullahi bin Abu yace yakka ce da ya abokin malamai suka ce sun gane abu biyu a cikin wannan kar mutum ya ɗau wannan abu irin wannan shirme da yake faruwa a zamanin nan karamin yaro ya dinga gaya wa mata annabi ka da yaran ke kaza ka tafi shashasha kai faɗan da Allah ya shiga kai kana da san wasa ne malamai sun ce an gane abu biyu a cikin wannan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa faɗan cikin gida ma na mace da miji amma Allah ya dinga wannan taron danki shi Jibrilu salihul mu'minin mala'ikatu ba'da zalika zahiru za a yi tada kaya ba za a yi zanga zanga a yi tawaye ba a yarda da wannan abu da mata biyu duka yi ba da Allah da Jibrilu da salihul mu'minin da abu to wannan kenan ko ka gani kuma malamai suka ce sun gane girman waɗannan mata guda biyu waɗannan mata guda biyu da ba wani daraja ne da su ba da ina Allah zai zai shiga wannan abu jibril za a sa ya tsawa ko ya abubuwa abin yana cikin gida mai kyau to fa wa salihul mu'minina din nan fa tun daga rannan in sai na alin din tun daga rannan ta kaure fa tsakanin saurayi da ita ma ba tsohuwa ba tun daga rannan ta kaure musu kila kuma lokacin da hadisul inki ya faru hadisul inki ya faru manzo Allah yana neman shawarar kowa to shi an ba ka gani ne kawai mai gida yake tada shi to annabi da wannan damuwa da kai wai ba shi ke sakata mana mata da yawa sakata mana kawai a huta ai karam sai a kunnan tun daga rannan ko hadisi ta rawaito in dai da sunan sai na liza a cikin ake wa rajulun akara da wani mutum mutumin da yake a kashe ni ka wannan duk wani abu ne mai sauki na su ne na cikin gida bai dawo kai ka je ka jefa kanka cikin waye ba wani ba sai da ce matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sai na Abubakar banza ko ba Ali ne ko ba sai na Ali zaka dora a kanta ko ba zaka dora a kanta sai na Ali abin ya fi karfin ka kale shi gidansu ne kuma wannan abu in dai mutum dan babban gida ne sai ya ga irin wannan ko gidan malami ko ba sai ka ga wani yaron malamin ba a shiri da matan malamin saboda shi duk abin da malamin ya sa shi zai yi ita kuma tana da naka ra'ayi to shi kuma zai kalli nata to ya so mara ya haɗa kai da malamin ne min rashin kunya sai kaga irin wannan galibin manyan gidaje sai kaga irin wannan to tun daga nan fa faɗa ya shiga irin nasu lafiya kalau za in karatu ya zo in na mata ne zai ce a je wajen ta a tambayo amma dai gillu din nan yana nan cikin zuciya in ita ma wani karatu ne ta za a ce a je wajen sa a tambayo ta to har fa ibn zalla sallallahu alaihi wasallama ya koma har aka zo zancen kalifanci ita kan ta fi tafiya wajen alhaji ta fi so ya zama alhaji ne ya zama khalifa akan wannan gaba gida to haka shi ma alhaji din da zubairu din shi alhaji dan safiyat ne safiyat ya abdul muttalib ce da baban manzon Allah abdullahi da baban sayyidina ali abu talib da baban zubairu uwarsu daya ubansu daya ‘ya'yan gida ne, ba wai wani mutum ne a wajen Zubairun ba shi ba, Zubairu bin Awwam ɗan tafiyarsu ne, ‘ya'yan gida ne. To, su ma dai rikici na tsakanin kuna gaban babba, kila a bawa wannan wani aiki ko an fi son wancan ko an fi son wancan, ba a cire gillu ba, ba a cire ba, dole. Akkad yana cewa wanda ya ba za a yi wa sayyidina Allah hasada ba gani. Bayan Allah ya tara ma abubuwan hasada, malami ne, ya zama za a yi wa malami hasada ba. jarumi ne ya ba za a yi wa jarumi hasada ba ɗan gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ba za a yi ma hasada ba sannan yadda kowa yana so yadda kowa yana so manzon Allah ya dauke ya bashi kai ka auri wata mutane da yawa suna so fada ka kai ka dauka a baka man wannan duk abubuwa ne mai sauki duk da muninsa da cewa manya ne suke amma kakka gano aiki har kai ba a tsarkake ka daga irin wannan aikin ba kowa yana da wannan tashi a zuciyarsa sai dai sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allahumma ajir al-haqama ali haythu dara Allah ka sanya gaskiya tare da sayyidina Ali duk inda ya kewaya kuma wannan addu'a ta kai din likitin da ake shine da gaskiya likitin su kuma malamai sun yi musu tawu sun yi tawili amma ba su hangen nesa a cikin tawilin ba ba su hangen nesa a ciki ba sun tuba ko ba su tuba ba tawili suka suke kure wannan ba laifi ba ne saboda a kan wannan sai da aka yi tambari ma aka yi wata aka gama sai da aka yi yakin rakun gidan ma tsakanin sayar na alim karramallahu wajen da sayar da aisha ita ce kwamanda da sayar na dalhatu da sayar na zubairu su kuma duk wa'annan kwamandoji ne a cikin ta ce wata aka gama yaki ne mai zafi kwarai da gaske dan laraba ba su taɓa ganin irinsa ba waliyan ne duk gaba ɗaya suka haɗu suke yaki kuma sahabban ne duk gaba gida suka haɗu suke yaƙi yaƙi ne mai zafi kwarai da gaske an muta so ƙabiloli ma akwai ƙabila da sai aka shan mutum dubu goma a cikin akwai ƙabila da aka shan mutum dubu biyar akwai ƙabila da aka shan mutum dubu ɗaya akwai bani ajiyun da aka yi kaza duk gaba gida amma sayyidina ali ya haɗa su Allah ya ba shi nasara da baki ɗaya ya haɗa su biya yi musu sallah kuma bai raba ganimarsu ba wannan ya daɗa jawo maro wani bala'in kuma in sun tashi suka ce za a yi addinin mutane ya halatta amma kayan su bai halatta ba sai na ne ce maganin ku suna muka ba wai ya kasu muka ba in muka kyale su gwamnati lamarin ta zai lalace kowa in ya zama shugaba kowa in ya zama shugaba to kasa ta lalace kenan yanzu in muka kyale su su suka daura tawaye suka je kuma suka yaki mutanen kufa sai an kawo wanda suka kashe sayyidina kuma sai an kawo kaza kaza kasa ta tarwatse bayan da za a yi dan haka duk da manyan ne ko babba ne in ya shiga cikin fitina sai a yi maganinsa amma girman sa yana nan ƙarfin sa yana nan amma kuma ba za a ji shi cikin fitina ba sai a yi magani yanzu manya ne wa'annan amma duk da haka sayyidina ali yana kuka din yana kuma duk da haka ya yake su manya ne ana cikin yaki ga ga mai sarrafa can tana watsewa bataliyansa ta hagu tana watsewa ga bataliyansa ta dama tana watsewa amma shi yana gangaɗi akan alfadari yana gangaɗi wani mutum ya ce ban taɓa ganin irin yau ba bataliyar ka ta dama ga shi nan tana watsewa bataliyar ka ta mutu amma wai kai ka tsaya kana bacci wai kai ba ka so a yaki na wallahi sai an yi yana ne ce aka yi abin da ka ji na gaya ma yake aiwa wannan ne shi ya jawo ɗansa Muhammad al-Hanafiya shi ya ba a tuta saboda sai na Hassan ma bai yadda da yakin ba sai na Hassan ya ce a'a duk da sun mata waye duk da sun yi abu za a iya za ka iya yanda za ka yaudare su duk masu mulki ba musu kayan su a hannun sai na ce ni ko wallahi ba zan yarda a ce mutum ba zai yi abu dan Allah ba sai an dan bashi wani abu to zamanin ya wuce na irin su zamanin su na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to ne ya zada sai na hazan bai yarda da maganganun ba duk wanda ya duba shafan tarihi zai da haka da za a yi waka hadisi jama'a sai na ali bai bashi tuta ba dan ya bashi tuta abun ba zai yi ba sai ya ba Muhammad al-Hanafi a ɗansa sai ya danka masu to da aka zo aka ce masa sai ce to shi ya jawo to fa nan ya zo ya karɓi tutar da kansa to fa nan aka yi yaki kazamin yaki ba ta ganin larawa ba su ganin yaki irin wannan ba ko su kin ba ta kai waka ci jamal ba waliye ne duka za a fara yaki sayyidina ali ya fito fi fagen daga akan alfadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da riga annabi a jiki wai ko yaki ya kansa ko rawani babu kai ya yi fari tas saboda fitina ta dame shi kai ya yi fari tas ya fito yace ina kiran zubairu idan na zubairu ya fito cikin kayan yaki karfin su daya hawariyu ake ce ma sai mutane suna ba mu san yadda za a yi ba sai na ali mai karfi zubairu mai karfi duk ina yana da wata mu'jiza kuma karama ta sa bai taba hadawa da wani sadauki wata ya kashe wancan sadauki ko waye shi suka fito fagen daza suka sauka daga dauki dan hali sauka daga alfadari zubairu ya sauka daga dauki suka rungume juna suna kuka shi zubairu ne wannan ne wannan abu da ka tara mu ki to ka ce za ka yi kaza ka yi washe za mu yarda da irin wannan ki barin tuna ma wata rana muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muka haɗu da kai muka taba muka yi dariya ni da kai sai manzo Allah ya ce kana son sako amma za ka tara min rinduna kai ne azzalimi shi ne mai gaskiya kai ne mara gaskiya ka tuna wannan zuwar ya ce na tuna ya fi mu wallahi da na tuna wannan da haka wani ya faru ba ce to zubair ya hau dokinsa ya kama hanya aka zo aka ce da sai da ai ga zubair can ya kama hanya ta ce ai ido da ali yanzu duk karfin zubair amma ya ido da ali ya ce abu to nan ibn jarmuzu shi ma kuma wani a cikin rundunar kuma duk umar ba a san faɗan bayan Allah shekanu za su zo su shiga karkashin su kuma su fasu da wutar kuma laifi ya ta dawo a kansu yanzu a ita cewa su suka yi kaza su suka yi amma kuma shekanu a ƙasa ibn jarmuz ya ce ah me ake nufi wannan mutum me yake nufi ya haɗa sahabban annabi waje ɗaya za su yaki shi ya gudu ya ce shi ya fita daga yakin wallahi bai isa ba shi ma sai ya mutu inda kowa ya mutu shi ya bi shi ya je fakeji yana sallah ya zo ya gafe kan ya ɗauko kan da takobinsa ya kawo sai yana da shiga kan zubairu sai yana da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naji manzo Allah ya ce bashir qatil zubairu bin nar kai wa duk wanda ya kama kan zubairu da ya kai kamar bishara da wuta ce ko wani irin mutane ne a yake ku a shiga wuta a taya ku yaki na a shiga wuta kakka tura ka rigimar bayan Allah ka tura ka taya su ka dinga zagin wa'yansu daga cikin bayan Allah din kana ka shiga wuta ɗan kai dole sai ta kawo musu kowa yana nan ya taki wani abu da ya taka a hannunsu kai kuwa ka ce dan sarkin yakin wani ko to yanzu ka shiga wuta da shirka da zubairu bin nadi a ga wani sayan na ya ɗau takobin zubairu ya sumbanta ya ɗora aka yana kuka yana wannan takobin da yawa ta ɗauke wa manzon Allah bakin shi wannan takobin ya haka har ya ce haka shi kuma sai na ɗalhatin a cikin rundunar tasa wannan marwan ibn al-hakam ya harbe shi ke kana ta zakin Allah ya tsina wanda ya kashe sai na Usman kuwa ko ka hada kaza kaza sai dai da yaki ya kaure ba a ci wanda ya kalan sai ya kara ta kibiya ya harbi sai na al-hasan saura sai da ita ce sadaukai suka kewaye kowa yana tsoron ka a taba matar annabi sallallahu alaihi wasallam suna la kuma askaru an yi ma rigunan fata dan yanda kibiya an harbe shi kibiyo ya zama kaman kaguwa kaman beguwa haka kibiyoyi suka yi masa sai da sai na ya ce wallahi wannan raƙo in bai je ƙasa ba mutane ba su gudu ba dan marakin nan na annabi Musa ne soke raƙumin sai je ƙasa to nan fasa daukai suke kai ashtar ya yi abin da na Abdullahi bin Zubair ya zo ya rungume shi yana ku kutuluni wa ashtaran ku kashe mutum mu biyu saboda in kuka bashi ya fita zai je ya yi barna to aka zo aka tsare raƙumin sannan kowa ya tarwatse ya ke tarwatse yana leshe a je a ɗau da rubuka inda sai take ciki ɗan wanda kuma zani ka shainin sayar na ali ne muhammad bin abi bakar shi kuma yana cikin rundunar sayar na abubakar ɗin har da shi aka zai da zai ce mata yan uwata yakin nan bakin bayan da in ta yaki ya kaure fa komai zai iya faruwa fa gwara a bari da ita da zo ya taɓa ce waye yake taɓa inda mata annabi yake ciki Allah ya kona ka yake ce ne da wutar duniya ke ne da ta ce da wutar duniya kona shin fa dukkan su waliyai ne dukkan su duk abin da shari'a ce shugura wa dalla ce faɗan waliyai ba kyau za su yi wa kansu baki duk abin da suka yi wa kansu baki ya faru duk ta bakin da suka yi wa kansu ya faru nan suka rarra su cikin abu sannan Allah ya sakan yana ya haɗa su ya musu sallah ya ce kowa ya san kayansa ya zo ya ɗauka marasa lafiya kuma wanda aka yi musu rauni hukuma duk za ta to lallai shi ne akan gaskiya hukuma ka taba ɗan tawaye komai girmansa ya ce zai tarwatsa ƙasa ya zama mai iko a hannunsa a'a duk da an san girmansa duk da ya yi ƙoƙari a daula ya yi abu amma hukuma ce maganinsa amma kuma ka aulaƙanta shi kamar musulmi ne ya laifi sai a tsayar mata hajji amma kuma ka a dinga zaginsa ka a dinga kaza kaza Allah duk zuciyar tana ba a cire babban zuciyar na ba sai a aljanna ne Allah ya ce wannan za'ana ma fi sujudi min billah wannan ne ta haka bayan Allah suka ce ba ruwan mutum a cikin wayannan rikitai an yi an yi abin da aka faɗa an yi amma duk mun mutu kyakkyawan zato wajen Allah dukkan su manzo Allah ya yi musu alƙawari da aljanna kai kana so ka ce manzo Allah bai san za su yi wannan ba ko yanzu aljanna alƙawarukan da ya musu ya tashi ba ruwanka ita kanka in ma baka iya musu ce ne sun tafi wajen Allah aljanna ita kanka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum Allah ya yarda da su duk gabaki daya amma dai gaskiya tana wajen sayar na azu wannan ko kowane malami ya faɗa amma bai sa kuma ka zagi wani ba ko ka kai wani hukunci za ka iya in ma ba kai musu uzuri ta ko ina ba za ka yi musu uzuri ba a cire wannan ƙwafa na zuciyarsu ba sai na Ali ya ce wannan aya za ta yi mana amfani da ta amma an tashi kiyama za su haɗu aljanna duka kuma sun manta wannan abubuwa sun da an cire wannan gaba wannan za'ana ma fi su duri in min jilli in ji Allah Allah ne ya faɗi wannan sai dai kuma ka fi Allah iyawa kai ne za ka yi naka sai ka zuba su a wutan gasan ka fatiha da salatu fati yaki ne mai rikitarwa kowa ya zuba ma magana sai ka ji kamar shine mai gaskiya kowa kowa in ya zo ya zo wannan sai ka ji da ka bawa Allah kawai alhamdulillah